الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ta ji darasi na hudu a cikin karatun da zaka yi mutum kwanan watan yau biyu ga watan jumada saniya hijira alaihi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da shida ko wannan rana da yi da ashirin da biyu ga watan uku da ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya muna nan za mu tashi a inda yake haddasa na hasar jirgin rabi na'am عنوان الباجي حتى الإمام الإمام النووي يا سلمة عنوان الباجي نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قال باب بيان أن الإسناد أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة جرح الرواة بما هو فيه جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذنب عن الشريعة المحرمة نعم yake wannan shine tabwibin da Imam Nawawi kuma san Imam Muslim ya yi littafin sa ba tare da sanya kayan baji ba a waɗanda suka yi sharhi su ne suka rinka rubuta masa kayan abuwa wanda daga cikin wanda suka yi wannan akwai Imam Nawawi kafin shi akwai shuru da aka yi kadi ya yi sharhi al-Imam Al-Majiri ya yi sharhi kowa ya sanya anawinin wato wanda abuwa sun mutu wanda ya fi shahara shi ne wannan tabibi na imam nawawi kun ta imam nawawi tabibi ne kuma muhaddis to ya sanya ya sanya wannan taki yace babu bayani annal isnadu min babu bayani da yake nuna cewa isnadi wato ruwaito hadisi da isnadi domin shi ne ma'anar isnad a nan wajen ba yana nufin shi ambaton isnadi ba lakin aiki wato aiki da isnadi shi ne tarwaito hadisi da isnadi wannan min addini yana da cikin addini wa annar riwayata wa annar riwayata la takunu illa an istiqat da kuma cewa riwaya ba a yin ta ba a tabbata ce daga wajen amintattu wa anna jarha ruwati bima huwa fihi ja'iz da kuma cewa ambatan wato abin da yake a ruta yake shuka domin shi ne aljar shuka a cikin adala shuka a cikin adalci da karɓuwar rawi da abin da yake yana cikin su jaiz wannan ya halatta a cikin shari'a bal wajib ba ma ya halatta ba wajibi ne wa annahu laysa min al-ghibati muharrama da kuma kan cewa wannan baya da cikin giba da aka haramta giba wanda aka haramta tunda in zaka magana in zaka yi jarhin rawi zaka magana a kansa kuma maganar ba zai so ba kace ba shi da hadda kace yana saba wa mutane irin wannan kaga abu ne wanda yake mutum ba zai so shi ba amma wani kuma ana yin ba ba idan mutum ba amma wannan yana da cikin istisna'i da aka yi akan riba al-muharrama saboda maslahar tsara addini bal min zabbi an shari'ati al-mukarrama ba riba bane yana daga cikin karewa ba da kariya da shari'ar Allah mai daraja na'am حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وهشام عن محمد وحدثنا قبيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون منه
نعم امام مسلم يحيى حدثنا الحق حدثنا حسن بن الربيع آه حسن حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب شيء السختياني عن وهشام كما هشام ابن حسان القرطوسي عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين وحدثنا قبيل عن هشام والذي يكي وحدثنا إلا القائل وحدثنا فدي شيء حسن ابن الربيع وحدثنا فدي حسن ابن الربيع يقول فدي شيء ابن اياب الزاهد حدثنا عن هشام عن هشام هو ابن حسان قال وحدثنا مخلد ابن حسين عن هشام شما دي حسن ابن الربيع من يساكن أولا عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم إن هذا العلم دين wannan ilimi da kuke gani wato ilimin a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum ku duba ku ga wanda daga wanda za ku karba addinin ku daga gare shi saboda haka tunda kuwa wato riwayar hadisi tunda wato hadisan annabi sallallahu ilimin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin addini to ba a karbar addini sai wanda yake adlul riba adali ne wanda yake an amince da shi an yarda da shi Hudayl ibn Iyad أبو علي الزاهد السيد الجليل رضي الله عنه يا سهرة لإبادة دا مجاورة لا تكن في يا مجاورة كعبة يا زونا هنا إبادة أما جد حتى بجاهل مما في إبادة بني مالي مني سورة سيدني أتي ويكوش دا أسكن أساني زمان الوزيني shahidi a nan wajen da ya kawo shine cewar yin tsantseni wajen riwaya yana da cikin addini tunda ba za kamar yadda ba za ka karɓi shaida ba sai daga wajen wanda aka yarda da shi haka zalika al'amarin addini wanda yake shaida ne da Allah ba za a karɓi shi ba sai daga wajen wanda aka yarda da shi na'am
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسلام فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديث حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم wannan isnadin ya zuwa ga ibn siri asim al-ahwal a cikin isnadin nan shine asim ibn sulaiman al-ahwal ibn sirin kuma muhammad muhammad ibn sirin al-basri imamu ahli basra shine yace lam yakunu yas'aluna 'anil isnad wato waɗanda ya riska na malamansa wanda suka sahabbai ne shi shi ibn sirin tabi'in ba su kasance suna tambayar a ba su isna a gaya musu isnadin magana ba falamma waqa'at fitna yayin da fitina ta afku qalu sammu lana rijalaku sai su gaya mana su ku ba mu su faɗi sunayen sunayen mazaje masu riwayar فينظر الى اهل السنه في ادوبه يدوى جماعه بتاع السنه والتي احسن تفرج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ حديثهم اثر حديثهم وينظر الى اهل البدع ادوبه وان التي احسن بدعه ولا يؤخذ حديثهم فذا اثر حديثهم wannan magana ta ibn sirin ta ne cikin maganar da malamai ke kafa hujja da ita sosai a kan ilimin musala magana ce asali ce babba a ilimin musala a ilimin zarfawar ta'adi wato daga farko ba sa bai ba sa ba sa nafa riga ba sa tambayar isnadi saboda rashin karya ga annabi sallallahu alaihi wasallam har sai suna ta su ne kin ji suna nan ko ta fitina da yake falamma waqa'a fi fitin na'am sarki usman wannan shine mafi wannan shine mafi shahara a cikin abubuwan da malamai suka faɗa waɗansu suke fitinar kasa sai gina umarni dalilin cewar a hadisin hudaifa da sai gina umar ya tambaye ta an fita sai ya ce a fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jiranihi tukaffiru as-salatu wa sadaqatu wa siyam yace fitinar da suke faruwa da mutum a rayu a cikin ya alaƙa da iyalinsa da ƴaƴansa da maƙwabtansa sallah da sadaka da azumi suna kankar wannan fitna sai ku ne an haza ba wannan ne kuke da ba sai ku an fitnatin da ke taruhu kamar su bahar kana fasikan bayan fitnar da take motsawa ne kamar igiyar teku yake na'am yake inna dunaka wa dunaha ba tsakaninka da kai tsakaninka da ita akwai kofa sai yake ayyukan zalikal bab aw yukfar za a buɗe kofar ne ko karya ta za a yi yake bal yukfar karya ta za'a ce ce fa halilun Allah su gula ya cancanta ko in dai kada ta za'a kada a sake wato kada kada a kulle ta aka tambaye Hudayfa shin Umar ya san cewa shi ne wannan kofar yake kama ya alamu an da duna badarin laila da wayan da ya san cewa kafin gobe ta yi ya yau da yau wanda ya sani kare cewa shi ne kofar wanda kenan umar kashe shi ne buɗe kofar suna da al'umma saboda haka waɗansu suka ce abin da ake nufi shi ne wannan fitina to amma ba a zamanin bayan suka sai na sai na umar ba a abin da ya faɗa ɗanar ibn suri domin daga maganar su za ka gane kan cewa a lokacin wato an samu bambai an samu mutane waɗanda ake ce ma waɗanda ake gani su ne ahlus sunna an samu kuma kishiyarsu su ne ahlul bid'a al bid'a jami'i na bid'a duk an tattara su da ita bid'a iri iri duk an tattara su waje daya abin da ya haɗa su shine su ba ahlus sunna ba to ba a samu wannan tamyizin ba wannan kikan guda biyu a bayan kafa sayyidina Umar sai bayan kafa sayyidina Usman ne wannan su ta faru domin daga cikin manya-manyan masu kawo su tana akwai Abdullahi bin Saba da Yahudi da yan musulunta amma ya zo da niyyar ya yi musulunci ta ƙarƙashin ƙasa daga Yaman ne shigo da ya zo Madina ya ga sayyidina Umar ya san cewa ba zai iya ba zai iya shigar da wani abu ba na addini domin ya ga abin da ya ma a wani bawan Allah da ake ce masa Sabir da ya zo yana tambayar mu tashabihat na Alƙur'ani sai na Umar ya ɗauki bulala ya masa duka da bulala akan askin sa dan ya ce wannan bulala ta fitar da duk wajen shi haske na saboda haka an san wannan tsananin saboda haka ya san cewa ba shi da katabun da zai iya yin komai ba sai ya bari sai da sai na Usman da kuma ya zama to khalifa sai ya yi amfani ya koma shusa da ra'ayoyinsa da cewa an haɗinci annabi sallallahu alaihi wasallam khilafa maimakon ta koma zuwa ga ahalin bai ta koma an je an kwace ma ahalin bai hakkin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasi kamar yadda kowane annabi yake da wasi to a lokacin ne shine hanyar samu mabiya wanda daga nan ne abin da ya faru ya faru har sai da suka ce na Usman al'umma ta rabu aka samu shi a Ali aka samu Al-Khawari aka samu aka samu shi a Bani Umayya to lokacin da wannan fitinar ta faru bayan suka ce na Usman to shi ne aka koma bincike a kan Usman. Fa'idan bincike a kan Usman a gasuwaye waɗanda suke a kan tafarkin sunna. Tura ka kun ga itlaqin ahlus sunna an fara yin sa tun farkon musulunci da Ibn Sirin da Ibn Sirin ya rasu ce. Dari da goma. Tun da da daɗewa saboda haka ya rayu da sahabbai yayin wa ya rishi abu huraira da anas bin malik da samurat bin jundub da ibrahim bin husayn da abu musa al-ash'ari duk waɗannan sahabbai ne wanda suka zo fasara ibn sirin ya rishi saboda haka ya shi yana magana a kan su sahabbai ba sa tambayar isnadi sai da wannan fitna ta afku ya zama cewa ba za a taɓa addini da sai daga wajen wanda aka sani sai sai a duba a ga ahlus sunna wa yusbal hadithu a karɓi riwayar su saboda suna kan tafarki da annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma a samu wanda kuma suka tsiro wani abu sabo a cikin addini shine ahlul bid'a ya jama'a su domin nunin wato ala ikhtilafi wato fawaiti ko jilliyawan ka'ifar su abin da ya hada su dai shine sunan san bid'a ne sai a duba yan bid'a ba za a karɓi hadisin su ba to wannan shine maqsudin jubai maqsudin isnad maqsudin isnad shine a jinjina a lafzul rijal a jinjina mutane masu riwaya da suke cikin islami in an jinjina su a ga wanne ne maqbul wanne ne mardud to ɗaya daga cikin ka'idodin alqabul wal rad shine yaya mutum yake dangane da sulukin sa na addini akan tafarkin sunna yake ko ba akan tafarkin sunna ko akan tafarkin bid'a yake sai ɗaya daga cikin alamomin qabul wal rad na'am Mm-hmm. ana karban hawa ana karban hadisan hawari amma ba ana karban hadisan hawari amma da bawabi da bawabi ko wanda ba a karban hadisin su ba dan rashin amincin su ba dan saboda karban hadisi da gojen su kansu kuma ta basu saboda haka za a ga fitattu din da a'imma a ciki ana tsawon su amma waɗanda yake sun tafi yanzu da wannan tare da gaskiya da kuma in da gaskiya idan kada a rasa suna sai a yi da gobe kamar kawari sun kamar a imamul bukhari ya ruwaito daga irin su akwai wannan a damar da sunan rami wanda ya yi kasida yana yaban abdurrahman ibn mulkar wanda ya kasance na ali rami ne wannan sunansa ya kwanta ne ɗaya daga cikin hawan jawa ne wanda har yi waka yana yaban ibn mulkar kaga a cikin hawan su wani wani abu ne amma duk da haka saboda gaskiya ko imamu bukari ya yi waya da kwarjarsa kuma kamar ahalul kamar ahalul basra da yawa sai wanda suke a kan bid'an qadariyya wanda ita ma wannan bid'ar ta bayyana ne a ƙarshen zamanin sahabbai kamar da zamu gani hadisi na farko a cikin sahih muslim wani mutum ya zo ya tambaye a hadisi na farko ya tambaye Abdullahi bin Umar yace a wajen mu akwai wadansu mutane da suka fita suna cewa la qadar wa annal amra kaga a lokacin a karshen rayuwa wannan a cikin rayuwa a karshen su Abdullahi bin Umar suna da cikin kananan sahabbai a saboda haka waɗanda sun riski zamanin da yake kusan ƙarshe na sahabbai da yake dai tsakaninsa da ƙarshen wanda ya mutu da cikin sahabbai sun shekara talatin da ɗan kai amma sun shaidu wannan bayyana wannan bukida to in aka ce malaman basra da baki ɗaya za a yarda da hadisin su saboda wato tafukuwa da wannan bid'an ba za a samu tafuku da yawa kamar yin aliyu ne mai duniya yake duniya a teku sai a rasa abu sai a rasa abin da za a kiyaye a cikin jafan addini saboda irin su kasa da inan da suke gani kasa da da hushan hushan da suka wari su wayannan suna da suna da bid'a kadar tare da sai dai kadariya wancan zamani ba irin kadariyar mu'tazila bane da suka zo daga baya wanda suke rage sunan na'am
حدثنا حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عيسى وهو ابن يونس حدثنا الاوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني حدثني فلان كيف وكيف قال ان كان مليا فخذ عنه.
نعم ان كان صاحبك مليا بالمثل. هكذا يعني وتنصر ان كان مليا. لكن ما نصر نووي. yace haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali wannan Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali yana da cikin a'immatul Islam shine Ishaq ibn ibn Rabi'a Ishaq ibn Rab Ibrahim ibn Rabi'a imam ahli Khurasan amma yana da mazhaba ta cikin sai saboda rashin almajirai da tabyinin mazhaba sai zaman to kai ingira amma za ka yana da cikin waɗanda ake la'akari da maganar su a cikin fiqhul Islam idan ana maganar a sabanin malamai akan kawo a maganar ishaq sau da yawa za a ga maganar sa tana dacewa da imam ahmad da shi ma imam ahlul hadisi malamin bukhari ne malamin imam muslim قال اخبرنا عيسى وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي حدثنا الاوزاعي الاوزاعي ابو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي امام اهل الشام بلا منازعه هذا ننسى الشام باب كمسة نسبة أن يتبعني الأوزاعي waɗansu da ke ila auza'il qaba'i da dunuma ce waɗansu kuma suka ce wata unguwa ce wadda take a babul faradi a dimash a ita akwai wani waje da ake akwai wata unguwa da ake kira auza da haka da haka ake mata musa shi ma fasu malami ne na hadisi kuma fasu yana da mazhaba shi ma wanda yake amma ta abin indarasa ba za saboda ba a samu malamai da suka kiyaye ra'ayoyin ba ya zama su babu an Sulaiman ibn Musa qala lakum Tawus Tawus ya gabata gare mu shine Tawus ibn Kaysan al-Yamani fa qultu yace nace masa haddathani fulanun kaifa wa kaifa wani yayi mun hadisi da kaifa wa kaifa ai kaza wa kaza ana cewa kaifa ana cewa kaifi fati wal kaza قال في قاود إن كان صاحبك مليا فخذ أمر إذا وان جاي مثلا وانا حديث مليا وتقوتشي شكتين fakud an da karba daga gare abin da ake yake nufi da maliyan a yi ƙasa idan amintacce ne amintacce ne wanda yake ya fita da ilimi kuma ya an aminta da shi wajen ilimi to fakud an kaga wannan dalili ne da yake nuna kan cewar ba wato sai an jinjina wanda ya kawo riwaya kafin a karɓi riwayarsa na'am
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا مروان يعني بن وهب بن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك نبيا فخذ عنه na'am ya kawo wannan shi ma wannan isnadin mutaba'a ne ga al-Auza'i ya rubuta shi ta hanyar Abdullah ibn Abdurrahman al-Darihi wannan shi ne sahibul musnad آه، صاحب ال- آه، المسند مسند الدارمي آه، آه، يا متو أتكاك أبيجي ده همسين يجاب ما لم بخاري وما لم مسلم قال أخبرنا مروان ابن محمد آه، الدمشقي آه، حدثنا سعيد بن عبد العزيز الصنوفي وأن الاجتماع بالسن من يم من يم من الشام وأن suka kiyaye sunna a can sa'id ibn abdul aziz as-sannufi an sulaiman ibn musa qala qultu li qawus yace na ce ma qawus inna fulanan haddathani bi kaza wa kaza wani yayi mun hadisi da kaza da kaza qal in kana sahibuka maliyan fa khudh an kamar yadda ya gabata na'am وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الأصمعي عن أبي الزناد عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنه من حديث يقال ليس من أهله نعم حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي الأصمعي ما لم اللغة إيه، ما لم اللغة ليه هو ما لم الحديث عبد الملك بن قريب ابن عبد الملك بن أصمع البصري ال- آه، آه، عن ابن أبي الزناد ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد يعني أنت غدا أكو من ابن آه، آه، واتو أبو الزناد ينادى يا غدا أكو عبد الرحمن وقاسم وابو القاسم اما وندي سهر الروايه شنو عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه daga babansa abu dinar qala adraktu bil madinati mi'at bil madinati mi'atan na rizki mutum dari kulluhum ma'munun ma'munun kulluhum ma'mun kowanne daga cikin su amintacce ne ma yukhadu anhum al hadith amma ba a riwaya hadisi daga wajen su yuqalu laysa min ahli ana ta ba ahli hadisi ba ba ahalin hadisi ba wato in dai ibada ce ba a magana to amma yawanci kamar yadda malaman hadisi suke cewa ba a taɓa ganin rauni wajen riwaya ba irin rauni wajen salisai saboda sun kagara da ibada ba sa gaba to shi ko karatun nan ba mu'jiza ba ba aya ba ba karama ba ce kawai ba za ka ji dan kawai kai sai an yi sai an yi shi sai an yi shi dan kana ganin kan cewa kana ta haddasa Qur'ani kullun kana cikin ibada amma ba ka muraja'a ba ka muraja'a haddasa haddasa shi ba ba za ta zauna ba to shi yasa ake cewa salihai sau da yawa za ka sami su rauna na ne wajen hadisi a ce ma'amunin fi nafsihi wa fiqatun fi dinihi wa da'ifun fi riwayatihi to ga shi wannan irin wannan magana abu zinad malamin maliki malik ma yana da irin wannan magana shi malik ma cewa yake yi ya rikin mutane da yawa a cikin ahalin madina kowanne daga cikin su musaffa ne za a nemi ya sha gaba ya mutane salatul istisqa ana fata in yi addu'a Allah zai karba addu'a saboda salaha ma yake cewa amma bai yi riwayar komai daga wajen su ba aka ce saboda ne ke laifi ne a hali hada sha ba ma abuta wannan ilimi ba ne saboda haka kun gado wannan yana gaya mana wato usul ne na aljarhu wa ta'adi a kan haka al'umma nan ta gina jarhu wa ta'adi wajen kiyaye abin da aka rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai an jingina mutum kuma aka yi jinjinawa ba kawai wai salaha ka ake duba ba da yawan zuwa masallaci ba wani ake duba ba sai an duba haddasa da kiyaye wata da ilimi na'am
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان حاء وحدثني عن- وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات نعم يتحدثنا محمد بن ابي ابي عمر المكي محمد بن ابي عمر الم- العدني المكي ثم عدن في يمن الى وكم يدون مكه قال حدثنا سفيان wannan sufyan din ya bayyana shi kamar yadda zai zo cewa ibn uyayna ne ha ya hawala isnadi yake wa haddathani abubakar ibn khallad al-bahili wal lafdhu lahu قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر مسعر ابن سلام إيه بن مشهورا ما لمن تابعين قال سمعت سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف يقول ينا سوى لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات ba wanda yake riwaya yake yin riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa thiqa sai abu sirri wato kada a karbi riwayar wani in ba thiqa ba ne na'am
وحدثني محمد بن عبد الله بن شهزاد من أهل مروة قال مرو نعم مرو من أهل مروة inda ta tsaya ce نعم قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء
وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد بن أهل مرو قال سمعت أبدان بن عثمان المرو وتجنين وندا يزوء أو تدولة يزوء cikin duwan ɗin sojiyar duniya su nan ne يقول سميت عبد سميت أبدان ابن عثمان أبدان وأن يا شهر دا رواية ابن المبارك ما لم الإمام البخاري أبدان عبد الله ابن عثمان ابن جبلة صاحب عبد الله ابن المبارك يقول سمعت عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك الخراساني الإمام ولا نووي يكي سوى آه يكي سوى جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه جبوا إن يا هذا محمد ابن سعد كما من طبقات الكبرى يتي عفوا عباس ابن مصعب يتي جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة والمحبة عند الفرع shine wanda yake cewa aka ce masa Mubayn ibn Iyad ya rubuta masa takarda kan ya bar yawon da yake kai na jihadi da yaɗa ilimi da neman ilimi ya zo ya zauna ta sabotar Allah a harami saboda shi Mubayn ibn Iyad ya yi tsinkuta ya yi mujawara a matsayin sabotar Allah من يا عبد الحرمين لو أبصرت لا لعلمت أنك بالعبادة تلعب da ta don mu da sai ta san cewar wasa kake da ibadar ta shi ne ya sifanta halin ku yana da cikin shirin sun da su sosai ban haddace tafidar ba amma tafidar jamila ku ku tashin din da ko a cikin abin nan shamila ko a google ma za ku sami ta za ku gani tana da yana sifanta yadda suke wajen jihadi sun yi jina-jina dawakin sun yi jina-jina da za ka san cewa wannan ita ce ibada an ce an ce masa me yasa yake kasuwanci yake sa da ba dan mutum uku ba da na yi kasuwanci ya karbi wasu suka fiya mai sauri na da ba don su da yi kasuwanci da eh na mutum biyu ko uku ne مالك بن سفيان الثوري نعم da laifin nisa da ba su bada da kasuwanci ba saboda yana yin abin da yake zai sanya su ya hana su kwaɗayi wajen tsofa wajen farakuna don su zamanto masu ɗanci wajen ilimin su da riwaya to kaga irin wannan duk kasuwancin da yake yi ibada ce ko duk zuwan sa kasuwa da yake ibada ce ɗan kasuwa sai rubuta dukkan ka kasuwa ibada ce saboda kyakkyawan niyya ne yake dan ya samu kuɗi ya tsare ma waɗannan mutanen su kasuwar dan su dan su su wato su yi tafarrubi game da ilimi ya sa malamin mu sai Muhammad Matsar Zahrani Allah ya hamdu ya sa hannu da kalmi da wurin lahu fi ya haɗi da su da mashru'un ibn al-mubarak mashru'un ibn al-mubarak ya ga yanda zai wato za a haha zai rika samun mutane masu kuɗi su kawo kuɗin su dan a ɗauki nauyin ɗaliban ilimi ya kira mashru'un mashru' Abdullahi ibn mubarak saboda haka yake ya rubuta risala a kan tarjamarsa sai kuma tsaro da harari ba sani ko tana intanet ma dai sai shi dan ɗan karamar risala a kan tarjamarsa domin yana da jiki wanda wato ya damu da sha'aninsa kuma ya kimsa mana mu almajiransa ya kimsa mana wato tun ba mu san a immatul hadith ba yana da cikin farkon wanda muka sani Abdullahi bin Mubarak saboda yadda abin da yake to shi Abdullahi bin Mubarak wanda isnadin dai kamar inda Imam Nawawi yace hadisi isnadin ne Qur'ani dukkanin su mutanen Qur'ani marwaziyo dukkanin su ɗan marwazi yace an isnadin min ad-din shi isnadi wato yin karɓar isnadi da bincike akan isnadi min ad-din yana da cikin addini ولولا الإسلام لقال من شاء ما شاء da ba zai tsari ba da wanda ya so sai ya faɗa abin da ya so amma in za ka faɗa ba sai maka ni isnadin ka to ka ga kenan dole sai an yi sai an yi bincike to saboda haka yana daga cikin addini domin kada a karɓi kowa da maganar da ya so ya faɗa ya faɗe ta ba tare da bincike ba tare da tabbaci wato lokaci kusan da yawanci abin da yake ba mutane haushi dan an ce hadisi a wannan hadisin da yake har wani zai ce hadisin annabi ne da yake kai ne saboda wai mutane ba sa son wato su na kai ni bincike kafin su magana suna ganin abu a cikin littafi kawai su faɗa don aka ce musu su bincika binciken nan in kuma su ba su ba su iya binciken ba ko ba su da ba su da ba su da littattafan da za su sanya su binciken su faɗa abu a ce musu da injini tun suna tun suna jin haushi sai zama to sun zo kuma suna shiru da wata kila wafa za faɗa wannan hadisin a kunya gana a ce da injini na ta samu wannan to dama abin da ake so ne kada ka faɗi magana akan addini ko kana da kusa wannan shirin da za a yi saboda ana tambayar ka sammuna na rijalakum wa nusalli lakum rijalana ya mana suwaye suka ruwaito menene hukunci menene a matsayin hadisin to wannan shi ne bisa an zo wajen riwaya ga Allah sallallahu alaihi wasallam na'am وحدثنا محمد بن عبد الله حدثني حدثني العباس بن ابي رزمة نعم قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم الغوائي يعني الاسلام وقال محمد محمد بن عبد الله قال حدثني العباس بن ابي رزمه وانا العباس بن ابي رزمه ان الامام النووي ياتي اقيد اشكال اكثر يعني يا دود الكل يا دود الكل تاريخ البخاري الامام البخاري بي ام بكيش يا ام بكيش عبد العزيز بن ابي رزمه saboda haka babu Abbas ibn Rizma wala ibn Abi Rizma a wata nuskar an ce ibn Rizma a wata nuskar an ce ibn Abi Rizma saboda haka idan ba shi da tarjuma zai zama to majhul to amma sun san abubuwan da ke cikin mukaddimar sahih muslim ba ya kawo su bane a matsayin gundarin maudu'in littafin saboda haka za ka samu waɗansu a sami ɗin da ba lallai ya zama to kan cewa imam muslim a cikin gundarin kafin ba zai kawo su ne su kamar hadisin da ya gabata na a tafadul mari usman an yi hadisa da kulli ma sanin kaga as-sawab mursal ne to amma ba za a ce imam muslim ya kawo hadisi mursal yana da hujjaji da shi ba bal ya kawo ne shi kama ya sa ya biyar da shi da sauran asar da aka rubuta da ibn mas'ud da umar ibn khattab nan ya kawo ita ma magana ibn mubarak ce sai to abdullah ibn mubarak ne ya qulu bainana wa bainal qawmi qawani tsakanin mu da su mutanen tsakanin mu da mutane yana nufin wato ahlul bid'a dan bid'a al-qawani shine al-asani domin kamar yadda dabba take tsayuwa akan kafafuwarta haka duk wata magana ta hadisi take tsayuwa akan islami wato islami shine abinda zai a zai hukunta tsakanin mu in sun faɗi magana mu ma mun faɗi magana to abinda zai hukunta tsakanin mu al'asari in aka zo aka gana mu islami sai a ganshi na zuwa in aka zuba nasu nan da nan sai ka turo mutane waɗanda suke ba hannun su ba na'am
وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى قد قال قال قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن آه، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق أمن هذا قال قلت له هذا من حديث شهاب بن فراس قال ثقة عمن هذا قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة قال عمن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقاوي تنقطع فيها أعناق البطيء ولكن ليس في الصدقة اختلاف نعم آه يجي حدثنا محمد آه محمد حكي كاوشي آه مهمل وقال محمد يا يا كاوشي مهمل في نسبة محمد سنبا cikin wannan na ga imamun nawawi ma bai bayyana wane ne muhammad din ba قال قلت لابن المبارك قال سمعت ابا اسحاق ابراهيم بن عيسى الطالباني ابراهيم بن اسحاق ابو اسحاق الطالباني الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يأتي هاتم عبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن كن يستشينا الحديث الذي جاء حديث جيزو إن من البر بعد البر أنا ده يتكين نجرشا باين نجرشا أن تصلي لأبويك مع صلاتي كي صلاة كي صلى يا ينك تارد صلى صلاته إن كي صلى إن كي صلى ثم كي صلى وتصوم لهما مع صومك إن كي أجلي ثم كي أجلي قال فقلت أب... قال فقال عبد الله في عبد الله بن المبارك يا ابا اسحاق عمن هذا ويورث ون قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراج يتي هذا حديث شهاب بن ابن خراج فقال ثقة يتي أم تشين أمن يتي دقا وجن ويرويتو دقا وجن ويرويتو قلت عن الحجاج بن دينار يتي دقا حجاج بن دينار قال ثقة أمن دقا وجن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق في ابن مبارك مثلا يا أبا إسحاق يا كي أبو إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مصاوب فكان عباس فكان الحجاج بن دينار da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai fili a wato akwai tafiya a cikin daji daji mai girma mai faɗi almafawi almafaza ita ce wato wurin da mutum zai iya fashewa saboda wato waje ne da yi nisa daga mutane da duk inda ka za ta iya fashewa saboda ko ina yayi kama da juna an ce mata mafaza saboda tafa'ul in ka je irin wannan ka samu faul ka samu rabauta sai ka ake ce mata mafaza amma asalin wurin shine wuri wanda in mutum ya shiga sai da Allah ya tsoro shi saboda nisanta daga gari da nisanta kuma wajen tafiya kan kafe fiha a anaqul maqi wanda saboda nisanta wuyan raƙuma yana yankewa wato saboda wahalar da za su yara raƙuma suna halaka saboda rashin wuta saboda rashin ruwa da nisan tafiya da raƙuma za su har su halaka wato yana nuni kan cewar tsakanin hajjaj ibn dinar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai akwai tazara saboda a shi ba sahabi bane manzo ta fiye da wajensa saboda ina islamin tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ولكن ولكن ليس في الصدقة في الاختلاف في باب سعقان في الصدقة saboda waɗansu malamai sun ce wa an laifin linsani illa ma sa'a kowa yana da aiki saboda haka wani ba zai yi ma aiki ba zai ma wani aiki ba ba a karatun qur'ani a kai ladan da wani ba a sallah a kai aima wani sallah ba a azumi aima wani azumi waɗansu suka zo duk suka faɗi wani waɗansu kuma suka ce ana yi sallah an yi wani sallah an yi wani azumi shi ne sai amma wajen sadaka ya tafi da su babu sabani kowa ya yarda cewa in kai ma mamaki sadaka sai in kai ma iyayenka sadaka ladan zai kai gari shi yasa yake da yake sadaka ta islam a cikin akwai raddi da wannan hadisi da ne ya raddi da hadisin da jahara saboda ba a san waye tsakanin hajjar ibn dinar ba da annabi sallallahu alaihi wasallam
وقال محمد سمعت علي بن الشقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فانه كان يحب السلف نعم سمعت محمد قال وقال محمد سمعت علي بن الشقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك نادى عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس لنا فتي أكنت أشعر متعني جاءوا حديث أمر بن ثابت وبر حديث أمر بن ثابت كذا كرت حديث ثابت فإنهم كانوا يصدوا الصلاة يوم يكتن فينا زاجي مغباتا إلى أن راسي إلى أن شيء kaga wannan za a ce yayi riba saboda magana da ya akan maslahar addini saboda haka magana akan ruwa magana akan ruwa da abin da yake tare da su baya da cikin ribar haram yana da cikin amana ta addini domin in ba a yi haka ba zai zama to an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallah shi yasa yahya ibn sa'id al-qafan yana da ibada bayan ilimi da tsantsin wajen riwaya da tsanani yana da cikin mutashaddidun a wajen jakon sa'adi aka gaya masa cewa wanda da cikin malamai salihan bayan yana cewa yahya ibn ibn sa'id al-qattan mutum kirki ne illa sadaqe min hasan wato duba hasan da kai da yake da duba ya gaya masa sai ki ranar alkiyama wannan yanzu shi ne rigima da ni a gaban Allah ya fito shi da ni bisa ake annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne rigima da ni a gaban Allah to shi ka ji ana yi min ƙarya kuma ka san ƙarya ne ba ka kawar da ƙarya da ni ba saboda haka abin da yasa suke magana akan mutane suke magana akan adalcinsu da rashin adalcinsu da tsarewar da haddasu da rashin haddasu saboda su tsare hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kare ƙarya da kuskure daga gare shi na'am sai ta yi ana tsinci ba gida da abin da nake da so kenan amma ban yanke da shi ba saboda babu abin nan babu wata umda akan wannan idan ba mun koma a cikin in ba mun koma a cikin wato kutubu shiro ba ko kuma a wanda yake a fara ne ba da zai tafi su a cikin sifatul asrar ba inda hadisan muqaddima idan kuma hadisan muqaddima suna cikin sifatul asrar ta al-musi wanda a cikin yana bayyana shi yana da sunan da za ka samu tabirin muhimmal wanda aka ambace shi muhimmal daga bayanin sa a cikin wannan
باب الكشف عن معايب رواة الحديث وتقدس الأخبار.
نعم باب الكشف. haka ne? Gube kawo ambaton babi ba, ni a cikin nuska ta babu. Ko a cikin nuska sun ku akwai ko? Saboda ta istirafin nuska ta sharhin nawawi.
نعم زيادة من وقتنا لأن الإمام المنجي خرج من كتابه كتب الأطراف وهذا كتب الأطراف وما له محقق في
لأن لأن المزي
لأن الإمام المنجي خرج من كتابه كتب الأطراف ومعه كتب الأطراف الأحاديث المرفوعة والأخبار الموقوفة فقط دون الأقوال دون أقوال الأئمة وقام محقق هذا الكتاب الى اشكال اقوال الائمه فيه وجعلوا له بابا خاصا له سموه باب الكشف عن معالم رواه الحديث ونفعه الاخبار وصرفنا الى اثباته بالاستيعاب.
سورة ما فيه من كتاب الجبراني ليس من بداية كنت راجل الإمام النووي نجي كمان ده لقى قال a cikin الأشراف نجي ya kawo hadisan mukaddima sunan amma al-hadith al-marfu' a cikin tufatul asraf tufatul asraf yana da cikin sakai da suke kawo asraful hadith asraful hadith asraful hadith shine a kawo wato jumlar farko ta hadisi sannan sai a faɗi wanda suka rawaito shi da aka yi shi a zai tattara su zai ya yi shi ne bisa misali sai kawo hadisan anas sai ka ya fara da hadisan waɗanda suka rawaito da hadisin anas murattab ala hurufin hijabiyya in suna da yawa kowane rawi yana da almajirai da yawa kuma sai ya rasa ba su ala hurufin hijabiyya kowane hadisin sai ya tara da duk wanda suka rubuta a cikin kutu da suka to hatta a hadisin muqaddima na sahih muslim ya yi musu haka cikin tuhfatul asrar saboda kana ɗaya daga cikin wuraren da ake da ake gano idan mutum an ambace shi a cikin isnadi ka kasa gane wanne ne wane ne shi dan ba lalle ma in ka koma tarjuma su ba ka gane dan za ka samu mutum ɗaya yana da su a za ka samu suna na mutum ɗaya amma yana da mutane da yawa da su da wannan sunan kuma sun yi istirafi a malamin su da almajiran saboda haka sanin malaman da almajiran ba lalle ya sanya kasa gane wane ne ba yawanci dizdi yana a cikin in hadisan sa cikin kutubu sita yana da cikin wanda ake komawa da yi cikin shafin atraf ɗinsa domin gano su wane ne to amma abin da yake maganganu na malamai kamar wannan maganar ibn mubarak الإمام المزي بيخاف الشافعي طبعا. نعم.
وحدثني أبو بكر بن ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر حاتم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بقية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج ولا علم ولا مخرج قال فقال له القاسم وعم ذاك قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر قال يقول له القاسم أقبه والله من ذلك عند أقبه والله من ذلك عند من أقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ من غير ثقة قال فسكت وما أجابه نعم لا مسلم يكي حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم ابن القاسم في كان حدثنا أبو عقيل صاحب بحية قال كنت جالسا عند القاسم بحية إن وتشديد الياء بالفتح الممد بضم بضم الباء الموحده وفتح الهاء وتشديد الياء هي امراه تروي عن عائشه ام المؤمنين قيل انها انها سمتها بهية ذكره ابو امين الغساني في تقليد المهمل روى عن ابو عن بهية مولاها ابو ابو اصيل المذكور واسمه يحيى بن المتوكل الضرير المدني وقيل الكوفي yace كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ويحيى ابن سعيد الأنصاري فقال يحيى للقاسم يحيى ابن سعيد الأنصاري يتي مع القاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلي وتباب شو abune wanda yake abin ki wato abune wanda yake mara kyau akan ga mutum kamar ka azimu mai girma an tusala an shay'in min amri hadha ad-din fala yujad indaka minhu ilm a tambaye ka kan wani abu na al'amarin wannan addini ya zama ba ka da sani a kansa wala faraj ba ka da abin da zai yaye wannan kuncin aw ilmun ko ba ma ka da wani ilimi wala makhraj wato ya yake ne ilmun wala faraj ko ilmun wala makhraj wannan shakka ne daga rawu fa qala lahu al-qasim fi qasim yake masa wa amma zat to akan menene wannan saboda menene yake mummuna a gare ne ya zamanto mai kuma girma ya zamanto ba da ilimi saboda ne kana li annaka ibnu imamai huda saboda kai jikan wato jagororin shari'a ne ibnu abi bakr wa umar dan abubakar ne da umar saboda alqasim ne ibnu ubaydillah ibnu abdullah ibnu umar ta sababun nan sayyidina umar ne ta wajen ubansa wajen uwa kuma uwarsa iya ummu abdullah بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق فابو بكر جده الاعلى لامه وعمر جده الاعلى لابيه saboda haka kaga ya fito gaba da baya daga cikin gidan ilimi ashe kamar ka a tambaye ka san ilimi kuma ya zamanto ba ka da qal yaqulu lahu al-qasim mai riwayar yace sai qasim yace masa aqbahu min zaka indi aqbahu min zaka inda man aqala anillah wanda ya fi wannan muni a wajen wanda ya samu wato fahimta daga wajen ubangiji daga wajen Allah an aqula bi ghairi ilmi mai magana ba tare da ilimi ba aw akhudha an ghairi thiqa ko na dauki ilimi daga wajen wanda ba amintacce ba qala fa sakata wa ma ajabu ya hayati yaqut Saka wa zan je ko sai yaqut na saboda wannan shi ne hakika mutum a ya zama to kai magana ba tare da ilimi ba ko kuma ka je ka zama to hafi gulai ka ɗauki ilimi daga wajen kowa na za mu za mu na za mu ɗan hutu to akwai wannan da Allah ɗan uwa wannan wani ya aiko akwai wani ɗan uwa Suleiman Yusuf Sangaya wanda abokin karatu mu ne a wannan makaranta.
وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي أخي الصاحب وهيته أن نبلا لعبد الله بن عمرو لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده منه علم فقال له يحيى بن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال أعظم من ذاك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقته قال وشهدهما أبو أخيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك
نعم وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني yace sun bani labari ta zo akwai jahala da ba kuka yadda ba labari amma kamar yadda yake a cikin ya zo ne don musaba ba shaida ne da kisa da kuka gabata عن أبي أقيل صاحب بحية لدى أبو سعيد أبو أقيل صاحب بحية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء آآ آآ لم يكن عنده فيه علم شوى وأنسوا يعن وتجيكتني عبد الله بن عمر ابن عمر سألوه عن شيء كنت بيش كان وأنا أبو لم يكن عنده علم فيه علم فاشد إني أسمته فقال له يحيى بن سعيد sai Yahya ibn Sa'id yace masa wallahi inni la u'zim an yakuna mithluka wa anta ibnu imama wa anta ibnu imamai huda yani Umar wa ibn Umar tus'alu an amrin laysa indaka fihi ilm wato ina girmama a ce kamar ka da shi kai ɗan jagororin shari'a ne yana nufin Umar da ibnu Umar tas'alu an amri tus'alu an amri a tambaye ka kan wani abu laysa indaka fihi ilm ba ka da sani a cikin ka فقال أعظم من ذلك والله عند الله أبن ديك وانا جرما نارا إلى الله وجم الله وعند من أقل عن الله وجم وان ديك فهمشي يفرس إيك لفهم كان الله أن أقول بغير علم لما جنا بعد إلمي با أو أخبر أو أخبر عن غير الثقة وكما نباد رواية بجوان ديك با عن التشيبة قال وشهدهما أبو أصول يحيى بن المتوكل حين قال ذلك في أبو أصول صاحب بحية ينا نلوك في مستقبل وانا مجنا ودي saboda kaga wannan yana magana akan girman mutum ne waya daga wanda yake ba tuka ba shi ne shahidin da imam muslim ya kawo shi anan wa a'zamu min au ukhbira an ghairi tuka na'am
وحدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سالت سفيان الثوري وشعبه ومالكا وابن عيينه عن الرجل لا يكون سبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بشر نعم حدثنا علي عمرو بن علي أبو حفص شنو الجهضمي هو وين يجبات عمرو بن علي الجهضمي وين الجهضمي وين يجبات حتى نصر بن علي الجهضمي نعم آه حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد نادي يحيى بن سعيد ولم الأنصاري بن القطان يحيى بن سعيد القطان وعند مكتب ما يحيى بن سعيد السن بخاري بلاهودي أخي الأنصاري أخي المدني أبو حيان سنن من طبقة الصلاة يحيى بن سعيد الأنصاري يا في يوم الرواية أبو حيان ما في الرواية من يوم سنة أطبق أو تطبق الكابوسي طبق المجرى المجرى أخي يحيى بن سعيد القطان da Yahya ibn Sa'id al-Umawi baban wannan يوسف بن يحيى بن سعيد الأموي عفوا سعيد بن يحيى بن سعيد ابن عاصم بن سعيد عاصم بن سعيد حصل بيت في نسبة الأموي حديثا مثلا في البخاري حديثا أبو موسى الأشعري na ayyul islami afdal يحيى ابن سعيد القطاني انا وجل قال سالت سفيان الثوري وشعبه ومالكا وابن عيينه لا تنبئي وان مثلا سفيان الثوري وشعبه ومالك ابن عيينه فكرت طبقه اتباع التابعين كل الثوري نعم اتباع التابعين هذا الرجل لا يكون خبثا في الحديث لا تنبئته اكم مسلم والذي يكبر wato amintacce bane asab wato wanda yake ne wanda yake ne tabbatar da ilimin sa wanda kuma aka tabbatar da shi akan ilimi dan aka ce sifatu sab la yakunu sabtan fil hadith fa ya'tini fa ya'tini ar-rajul sai wani mutum ya zo fa yas'aluni an ya tambaye ni akan sa qalu dukkan su sun ce take akhbir an annahu laysa bi sab ka ba da labari akan cewa ba sab bane ba mutunci bane saboda haka yahya ibn sa'id al-qattan da har ake cewa mutumin kirki ne in banda harshen sa da yake da kai inda sai da malaman sai ne tambaya malaman su su kai ba ji ba bane akhbir anhu annahu laysa bi
وحدثنا عبيد الله ابن سعيد قال قال سمعت النضر ابن السمين يقول سئل ابن عون عن حديث الدهر وهو وهو قائم على كفة الباب فقال إن شهرا نزفوه
إن شهرا نزفوه إن شهرا نزفوه
إن شهرا إن شهرا نزفوه إن شهرا نزفوه haka ta kawo shi a sigar waka na'am abu ubaidullah ibn sa'id yace sami'tu nabr ibn shumayl nabr ibn shumayl yana da cikin almajirai shu'ba ya qulu yace ku ila ibn aun an tambayi ibn aun shi abdullah ibn aun an hadithin bi shahr kan wani hadisi da shahr shahr ibn hawshar shahr ibn hawshar yana da cikin ruwat wanda ake suka a kansa a dan uwanmu da tsakanin umar bin jiyar ne yana da bahas akan shahr ibn hawshar ya tara maganganun malamai a kansa da kulasar malamai ina jin ya ma buga shahar ibn hausa yana da cikin ruwa waɗanda akwai magana mai tsawo a kan yana riwaya daga ummu salama ta ji ibn wa huwa qa'imun ala ukhfati al-bab yana tsaye akan dandamalin kofa fa qala sai yake inna shahran nazafuhu inna shahran nazafuhu shahar amsu an yi masa kuka an yi ma inna shahran nazafuhu wata riwaya wadansu sun ruwaito shi da ba da wato al-musanna da kuma ra al-muhmala إن شهرا تركوه إن شهرا تركوه فكا دي إن كتي تركوه أي تركوا الحديث عنه وكما كتي نزكوه أي طعنوا فيه وكوكا أسرها وكما قولنا الجرح والتعديل أنت بيجي أكل شهر جوي وكما أن صنع أمة الهدى عبد الله بن عون البصري للسن شهر الروم معلمان حديثي معلمان فتوى للسن أهل البصرة عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري كان يسمى سيد القراء أي العلماء وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصى نعم
قال مسلم رحمه الله يقول أخذ أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه معنى نزقوه أخذته ألسنة الناس باكين متانية كما تكلموا فيه فيه مجنى أكثر متانية أنا ليس نفسي معلمان حديث
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا حدثنا شبابة قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به نعم حدثنا حجاج ابن الشاعر حدثنا شبابة شبابة ابن الصواب قال قال اسمع المجرين شعبة قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به ناهد إلى شهر بل دامد الرواية للوزن صلاة asalin shi shu'ba idan ma ya san cewa mutum wato ba amintacce ba ne baya waya da wajen sa asalin shi yasa yana ɗaya daga cikin akwai masu riwayar hadisi da aka sukanta su da cewa la yarzu illa an tuka baya waya ce daga amintacce to idan ya ruwaito hadisi daga mutum wannan mutumin za a ɗauka fiƙatun ne inda ba za a ce ba za a ce majhulul hal ba yanzu kamar mali duk wanda mali ya ruwaya daga wajen sa za a ce fiƙatun inda mali don mali la yanzu illa an fiƙa haka zalika shu'ba haka zalika yahya ibnu sa'id al-qattan da ya gabata shi ma yana da cikin wanda suna ganin bai halatta bane kwata kwata sai riwaya daga wanda yake ba shi ba sauran malaman hadisi suna riwaya daga kowa amma za su san kowa halin sa saboda wani lokaci wanda ba fiqa ba aka yi riwaya da hadisan sa domin al-itibar domin a lura da riwayar sa dan a karfafa riwayar wanda ba ta kai dan a karfafa riwayar wani ko kuma a dauke mata tafarru akan sami irin wannan to amma waɗansu daga cikin malaman hadisi masu tsantsini suna da suna ba sa riwaya illa an suka daga cikin waɗanda aka ambata din akwai malik da shu'ba a tabakar su sannan a cikin tabakar najiran su akwai yahya ibn sa'id al-qattan daga cikin su akwai abdurrahman ibn mahdi tabakar yahya ibn sa'id al-qattan da imam ahmad imam ahmad ibn hanbal shi ma yana da cikin wanda yake baya riwaya da rawi illa wanda yake amintacce a wajen sa نعم
وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من من اهل مرو اخبرني علي بن حسين بن واحد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري ان عباد بن كثير من تعرف حاله واذا حدث جاء بامر عظيم فترى ان اقول للناس لا تأخذوا عنه قال سفيان بلى قال عبد الله وكنت إذا كنت فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباس أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه
نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاج من أهل مرو وانت يجب أن تقولون قال أخبرني علي بن حسين بن واقف قال قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك يتي قلت لسفيان لسفيان الثوري ناتي ناتي ناتي لسفيان الثوري إن عباد بن كثير عباد بن كثير من تعرف حاله تعرف حاله وتبعيه وإذا حدث جاء بأمر عظيم إن رواية سيد عن أمر جرمة فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه كان جنين يا هلت إن جمع متعني كده في رواية لجوجلتا قال سفيان بلا يا هلت قال عبد الله عبد الله يقول فكنت اذا كنت في مجلس ما كتنشي اذا ما كتنشي في مجلسي ذكر فيه عباس اذا اتى انبت عباس اثنيت عليه في دينه شنو شنو كرار يبو اجريت عشان شان عشان ابن ده يكي ده علاقه ده الدين ده واقول كما ان شيء لا تاخذوا عنه كذا في روايه وقال لي سلا اما لا تاخذوا عنه ايه هي عدل كما علي ابن المديني كده ya ce babansa abdullah almadini ya ce na yi tabbata ka falatar ruwan ba ci ka bane ce da kura da ya ga dai isa mutu kai shi ne amanar wa'annan malamai na'am
حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال ابي قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير بن كثير فاحذروا فاحذروه وقال محمد محمد بن عبد الله يجي حدثنا عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان ابن جبل ابن عبد الله بن عثمان كيني عبدان كنا قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك يأتي بابنس عثمان ابن جبل يأتي قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك يأتي انتهيت إلى شعبة ناجي وجه شعبة فقال سيد أبا يسي مثلا هذا عباد بن كثير فاحذروه ذا عباد بن كثير نفس يعيش kaga wannan a domin domin nasiha ga addini ba dai suna son kawai su rinka magana na suka ga mutane shi yasa suke yi gwargwadon hali to waɗansu a wannan zamanin suna so su ma su wannan jakuwar ta addini suna so su wannan jakuwar ta addini saboda haka har mu'jam suke yi na malaman zamanin nan da malaman zamanin nan da malamai ta su da an ce irin su malamai da suka kara da rubuce-rubuce ko ya rubuta littafi ko kuma su wani ƙungiyoyi na addini a ce wani fa ya ce hali wani fa تعرف وتنكر وتنكر يا زمان da kanka yana ta magana a kan mutum yanzu wannan yayi wannan an yi wannan jarhu wata adil wato khilaful asl al asl shine a tsare mutum إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا إلى آخر الحديث المسلمين هذا الفرمان saboda haka an yi gwargwajon haja me ce ce haja dan a tsari a jisan a inganta a jisan annabi sallallahu alaihi wasallam kar a yi masa ƙarya amma magana to waɗansu suka ce ai ya kamata ɗan bid'a a yi bayanin su mutane su kada su ɗauki addini daga wajen wanda ba a yi ba kada su ci addini wajen wanda ba a mutunce ba saboda haka suke magana a kan waɗanda suka kafa ƙungiyoyi ko suka sahara da yin wa'azi a cikin wannan zamani wannan idan da yana da alaƙa da ruwaya shi ne ke amma wajen addini wajen sauran al'amura na addini kowane mutum in yi magana ya za ka koma ne ka auna maganarsa daga usul ba a ce sun saka ba su waɗancan an ce ka yi da su ne wajen riwaya amma idan wajen da wajen fahimta ne na addini ba za a yi magana a kan su domin kowa abin da zai kawo za ka yi arzikin sa ne a kan abin da ka kawo in yayi ne zai karba amma waɗannan kuwa wajen gaskata labarin su saboda suna yin labari daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake tahtamilu yahtamilu sirk wal kadhib ko a karba in sun yi daidai ko kar a karba ba su daidai ba saboda haka wannan hajar a iya cikin ita ce ta halatta wa mutane su magana a kan a suka a kan mutuncin mutane amma don kasance wasu yan bid'a da sauransu wannan a cewa aka yi yana da babu suna da babu ai magana akan bid'a su wannan don kada mutane su ya zama su kan cewa sun rutsu da su ko kuma sun yi wata magana ta bid'a ai raddi wannan daban ne da kace za ka magana akan adalcin su da rashin adalcin su da sauransu kamar yadda malaman hadisi suke saboda haka abinda mutane abinda waɗannan mutane suke na jarfa ta addini a kan masu da'awa a wannan karnin ba su tsajar wata abin ɗin irin malaman hadisi ba ne domin su sun yi don tsari sunan annabi sallallahu alaihi wasallam su ka wa'annan saboda saɓani ne na fahimta suke magana a kan mutane haka saɓanin fahimta ne sa suke magana a kan mutane haka wanda yake ta yi ya zama to sun fi su wanda suke wanda suke shukan nasu sun fi fahimtar su ta fi kusa da daidai a cikin masa'in da suke magana saboda haka wannan abu ne wanda yake bai dace ba na ya da cikin riba lafiya lafiya wannan riba ne alaikum salam na'am kamar misali littafin akwai tsari da tsari ne da yin tsari wanda ya kan akwai tsari da amma wanda zai ce da yin da yin tsari wani nashi da yin kamar shi waye da ke irin ya yi magana akan shafiyarsa ne ko ka ba a kan littafansa da ya rubuta ni ban karanta littafin ba na? in a ra'ayi su ke amma ko yi wannan babu komai mutum ya faɗi ra'ayi kai na fadin ra'ayin sa wannan babu komai amma kai magana akan shafiyar mutum kai magana akan shafiyar mutum wannan shine ta shiga cikin mutum amma in ra'ayi ne yayin da ka fito ka faɗi ra'ayin ka shi kenan kowa zai iya ɗauka ya abinda ya yi nakadin sa tunda ka fitar da jiki ne wannan ba baya da cikin wannan ba ne
وحدثني فضل بن سهل قال سألت معلى الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على باله وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب
حدثنا فضل بن سهل قال سألت معلى الرازي عن محمد بن سعيد كذا محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير فأخبرني في محمد بن سعيد يبان لاباري عن عيسى بن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال كنت على بابه لا تسنتي أقوفر عباد بن كثير وسفيان عنده سفيان الثوري وجنسه فلما خرج عند السفيان الثوري يبدو سألته عن سيف الجيش أكلت فأخبرني أنه كذاب فين بان لا بال سوى كذاب يوم قيام wato saboda yawan kuskuren da yake yi har ya zama to ma ana tuhumarsa da ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
وحدثني محمد بن ابي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن ابيه قال لم نرى الصالحين في شيء اكبر منهم في الحديث قال ابن ابي عتاب فلقيت انا محمد فلقيت انا محمد بن aba muhammad wa laqitu aba ana aba dai ko aba muhammad
فلقيت ابا محمد محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسالته عنه فقال عن ابيه لم تر اهل الخير في شيء اكذب منهم في الحديث
to aba muhammad ne kuka falaqitu ana muhammad
ياتي وهو خطا ياتي في الاصل وفي نسخه السنه ابا وهو خطا والتسجيل من نسخه كاف ما يتفقد ya على tabbatar da ana ne eh dan saboda za a iya tabbatarwa tunda ah, idan dan Yahya ibn Sa'id al-Qattan idan Muhammad ne ba Abu Muhammad ba kaga ya ya bai da kawai bayan da ya gabata ne an Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan al-Abi حدثنا محمد بن ابي ابكر قال حدثني عفان عفان بن ابن مسلم الصفار عن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان من محمد يبقى ابو محمد بقى. daga Muhammad ibn Yahya ibn Abi Sa'id ibn Sa'id al-Qattan an abihi daga babansa shine Yahya ibn Sa'id al-Qattan qala lam nar salihin fi shay'in akdaba minhum fi hadith ba mu taba ganin salihai a cikin wani abu suna ƙarya irin ƙarya da suke wajen hadisi salihai kaga da ba za a ce mutum salihin ba kuma makarici ko mutum yana ƙarya ya za a yi da wasu salihi to ƙaryar su sai su wajen hadisi a nan suke ƙarya saboda sun kiya sun ruwaito hadisi ba su je sun sun yi fishin hadda ba saboda in suka tashi riwaya sai su ta faɗan abin da ba haka ba su ta kuskure sai ga mutu an ƙaryata malaman hadisi sun da irin wannan mutum yana faɗan abin da yake ba shi da akali ya yi haka sau ɗaya ya yi sau biyu ya yi sau uku sai ta ajiye ko da gaske wannan kan samu mutum ana kuma su da ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba su san tsoro ba sai ta muke ce muku wato salihai sa'anin da ake mutu ba a kan adalar su ba dukan da ake mutu a kan rashin kiyaye hadisan da suka wuce ba su da hadda saboda ba sa muraja in dare yayi ne kuma sai su su karatu su su tanafula abu ne mai kyau tanafula to amma waɗanda za su tsare ma al'umma wannan su ya fi wannan nafular da wanda za su kiyaye su zauna suna yin wannan don su tsare ma al'umma su ya fi wannan abin da ya fi wannan sallar da su kamar imamu shafi'i ne ya zo ya sauka a gidan imamu ahmad aka kawo masa da zai kwanta aka kawo da asuba aka kawo masa ruwan alwala sai aka yi amfani da ruwan alwalan ba shi ne aka tambaye shi to shi tun da ya sallar isa da alwala ta sallar isa ya zauna yake tattala yake ya dauki wani wata aya ce ko wani hadisi ne eh wata wani hadisi sai da ya fitar da fuskoki adadi kaza ya ɗin ne a cikin wani suke tafiya ne abin da ke cin ke cikin dare to da ka ba da wasa ba suka samu imama a cikin addini to kaga wannan abin da yayi ai saboda yadda al'umma za ta amfana da shi bayan sa ya fi sallar mu sallah to salihai kuwa suke su je kan kashi za ka iya tana ta wannan ga abin nan ga ga ga ruku'u da sujada da karatun alqur'ani da za su yi eh alkhairi ne. to amma shi ma wannan ilimin muzakarar ta tasbihi kamar nafila ne kamar imam malik yake ma abdullahi ibn wahab ne da aka kira sallah ibn wahab ya tattara al'amuran sa ya tashi zai tafi ya je sallah nafila da sallah azhar yace menene wannan an kira sallah ne zan je in samu nafila ne in samu in samu subha yace abun mamaki sai abin da take ciki ba kuma bana abin da za ta tashi ba ne da ni ya kai zaman da yake ake karatun shi ma na shi ma sallar nafila in dai niyyar ta inganta ba kuma bayan ta tashi ba kuma bayan nafilar da ta tashi za ta je ta yi ba yace idan sahhati niyya yana ne yau wannan kabarin a cikin jami'i da ne ilmi wa fadli bi na ba to ibn sa'id al-qattan abin da yake kenan lam lam nara salihin fi shay'in akdaba minhum fil hadith wannan yana da wannan afal tafdil ashe mufaddalun ala nafsihi kalam tara sunnat min rafiqi awladihi al-fadl min as-siddiq ka fifita abu akan kanka ta fuskar guda biyu wato ka fifita salihai wato ka faɗi ƙarya mafi fifikon ƙarya ta salihai a kan kansu shi ne ƙarya da suke ta hajji ka gani ai su ne ba ana kamanta su da wani gani a'a a halin su ne a cikin halayen nasu in ka fifita halayen a kan kansu halayen mutum ɗaya to halinsa na riwayar hadisi shi ne ƙarya shi ne a tabbiru shai mufaddalun an nafsu sun fita ta a kan kanta bi ikibarin da ikibarin wanda ibn malik da ambata a cikin babu afal sabbi salam tara sunnati min sadiqi auladi bil fadl min as-siddiq kama salam tara sunnati min rafiqi auladi bil fadl min as-siddiq قال ابن ابي اتاب محمد بن ابي اتاب يقول فلقيت ابا فلقيت انا محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان دا يا ويتو حديث daga affan ابن مسلم الصفار يجي في ده باين من كان انا هذا محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان فسالته عنه sai tambaye shi akan wannan faqala an abihi ya ruwaito daga babansa lam tara ahlal khair fi shay'in aqdaba minhum fil hadith ba ka taba ganin wato mutanen kirki a cikin wani abu da suka fi yin ƙarya ba irin a cikin hadisi na'am قال مسلم mutum yace يقول yana cewa wato yana fassara maganar sa'id yahya ibn sa'id al-qattan يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب ƙarya tana gudana a harshen saboda rashin sani wala ya ta'ammalun al-kadhib ba ganganci ba da gangan suke ƙarya ba amma saboda rashin kiyayewa sai su rika faɗa ƙarya ba su sani ba dan ba su tsaya sun yi hadda ba ma'anar kadhib a nan wajen kuskure kuskure suke abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba sai su ce ya faɗa duka kuskure saboda haka ya nuna kan cewar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ɗaukar da daga wanda yake kiyaye shi wanda yake tsare shi da kyakkyawar hadda نعم
حدثني الفضل فضل بن سهل حدثنا يزيد يزيد بن هارون اخبرني خليفه بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يمني علي حدثني مكحول حدثني مكحول فاخذه البول فقام فنظرت الى الكرافه فاذا فيها حدثني اباني عن أنس وأبان عن فلان فتركته وأمسيه نعم انت حدثني الفضل بن سعد قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون مال الامام احمد قال اخبرني خليفه بن- خليفه بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله يتناجي وجن غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي فيها يرد من إملائي حدثني مكحول حدثني مكحول يتي مكحول يا ايها حديث مكحول يا سلام تعمل حديث مكحول الشامي امام اهل الشام فأخذه البول في بول يتامل فقام يتدي يتامل هو فنظرت فقام يتدي فنظرت في القراءة سيندوب السنة حدثها في الكتاب فإذا فيها حدثني أبان حدثني أبان عن أنس إذا في أبان عن أنس في رواية حديث وأبان عن فلان حديثا أبان أبان ابن أبي أياش أبان أبان ابن أبي أياش البصري يا شهرة دا آه، متروك يجمع لما حديث متروك لي بقى الجي- بقى الروايه اللي بوجدها عشان شنو اللي انت بتقوله انت بتقول مقبول مقبول مقبول ابان ابن ابي عياش
وذكر مسلم نعم قول أبي كذاب ايه ما ما انا قلت لي انا انا ما انا ابي ابن ابي او انا هنا ولا يعني شو انا كان يتبع كان ولا اي يتبع عدالته يتبع عدالته اللي هي كده عمدا ده هنا شويه قوي ابان ابن نعم eh tadlis ne shi yasa wani lokaci suke cewa a yanzu ka ga shi kamar wannan ai ka ga ya koye a abin nan ya koye da ma kamar a ce makhul din ne ya gaya masa ba ya rubuta hadisin ne daga aban ba an makhul din hadisin ya mai da su nusar nusar hadisan da wani ya mai da su makhul alhali ko riwayoyin aban ibn ayyad ibn abi ayyad an anas da an fulan فتركته للألف wato da halatta a ruwa da zai ba wa kuntu kafin ma ya dawo na yi tafiya na'am
قال وسمعت الحسن حسن بن علي الحلواني يقول نعم يجي سمعت الحسن بن علي الحلواني ناجي حسن بن علي الحلواني يقول ينا سوى رأيت في كتاب عفان حديث هشام هشام أبي أبي المقدام
نعم يجي ناجي أتكلم الشافر عفان عفان ابن مسلم الصفار حديثين هشام ابن هشام ابي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز حديث عمر بن العب- ابن عبد العزيز قال هشام هشام يتي حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان يتي حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان وانا متن ده ake ce masa Yahya ibn fulan yayi shi ya mu- shi ya karanta mu wannan hadisi عن محمد بن كعب daga Muhammad ibn Ka'ab قال قل- قلت لعفان yace na ce ma Affan إنهم يقولون هشام سمع- سمعه من محمد بن كعب ai suna cewa Hisham ya ji wannan hadisi ne daga Muhammad ibn Ka'ab
فقال sai yace إنما ابتلي من قبل هذا الحديث ai bala'in da ya zo masa min ibali hadal hadisi ta wannan hadisi ne
كان يقول ya kasance yana cewa حدثني يحيى عن محمد yana cewa haddathani Yahya ibn fulan an Muhammad ثم ادعى بعد أن, sannan yayi da'awa bayan haka أن بعد أنه سمعه من محمد cewa ya ru- ya ji hadisin daga Muhammad ya yi kaira shi yasa a tajlid idan mai tajlid yanzu kuma kamar wannan tajlid ya yi kuma ya hada da kaira shi ne bala'in sa kan wannan hadisi da ya zo masa ga ya ruwaito shi ya ce an Muhammad ibn Sa'ad ya saukar da Yahya ibn Fulan da Isnad kun ga yayi tajlid kenan bai yi kaira ba in yace an amma da yace haddathani Muhammad ibn Sa'ad bayan bai ji hadisin daga wajensa ba akwai wasu da Yahya ibn ibn Fulan kaga nan yayi tsariya ce shi yasa al-mudarris shi yasa shi uba yake cewa ma shi a wajensa at-tadlis akhul kadhib at-tadlis akhul kadhib dan uwan ƙarya ne har ma yayi mu yana mubalaga yana cewa la an azniya ahabbu ilayya min an udallis ko yana cewa yayi zina ya fi sulwa a gare shi ya fi sauki a gare shi bisa yayi ta zina ahlul tajjid ke nan
يحيى بن فلان هذا كلمة eh wato bai rike bane eh bai rike bai rike sunan bane a sha wato babu babu wani abu da ya race da wani ne ya haɗa ibn fulan da ya nuna kan cewa yayi kada wajen tajjid wanda yasa ya zamanto ya ha- ya hadu da bala'i wajen malaman hadisi
حدثني محمد بن عبد الله بن الهزال na'am قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رو- رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجواري قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه
نعم حدثني نعم حدثني محمد بن عبد الله بن قبزان قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك ناتي مع عبد الله بن المبارك آه من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز قال سليم آه وليه ولا مسلم ذكر رويته حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يوم الفطر يوم الجوائز قال سليمان بن الحجاج سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه آه كذوب أبندا ka ah, wato ka rubuta a hannunka na hadisansa قال ابن قهزاد مهم.
قال ابن قهزاز وسمعت وهب بن جمعة يذكر عن سفيان بن عب- عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح روح بن بكير صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معهم كره بحديث- كره حديثي
a wannan wajen ungurma wa ba'ata fi yadika minhu a an ruwaito shi da ungurma wa ba'atu بيدك منه أن ويتوشي أنا ما وضعت بفتح بفتح المثنى من وضع من وضعت ولا يمتنع ضمها ذا أصبغ إشواء انظر ما وضعت وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج وترى ثناء يكي أخيك يحيى بن الحجاج حديث يكي إشارة جريشي شيني حديث إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه القرب ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم فإذا صلوا فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوب فقد غفرت ذنوبكم كلها ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز آه هذا الحديث رويناه في فضائل المسجد آه فضائل المسجد الأقصى آه تصنيف الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقي رحمة الله عليه وهذا حديث ne ya kai a shahid anan imam imam muslim ya kawo shi domin yayi yabo ga Sulaiman ibn Hajjaj wanda yake ne jarh wa ta'dil ba wai kawai ana yi ne wajen suka ga ruwa ba ana yin ta hatta wajen yabo a gare su dan sanin suwa ne suke riwaya sannan isnadi na biyu shine qala ibn Qubzat sami'tu Wahab ibn Zam'a naji Wahab ibn Zam'a yafko an Sufyan ibn Abdul Malik yana ambato daga Sufyan ibn Abdul Malik qala qala Abdullah yani ibn Mubarak ra'aytu Rawf ibn Qutayb naga Rawf ibn Qutayb Qutayb sahibu dam sahibu ad-dam qadra dirham wato sahibin wanda ya rawaito hadisin ad-dam qadra dirham وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه sai na wato mun na haɗa da shi ina zaune da shi a majalisi sai na ji kunya daga sahabbai na su gani suna ina zaune tare da shi saboda kin hadisi wato ya shahara da hadisin wato adam qadar jirhan wannan قوله صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره يرفعه سؤال الصلاه من قدر الدرهم يعني من الدم. وانا حديث آه وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا اصل له عند اهل الحديث. wato har ya shahara da hadisi wanda ya ruwaito hadisi bai kunshi kansa ba hadisi da yake babu asali a kasa kun san magana malamai magana malaman fiqh cewa idan mutum akwai jini a jikinsa gwargwadon ajirhan kifi ko kuma gwargwadon wannan kabar na kafar jaki to zai rama sallah amma in bai kai wannan ba zai rama sallah ba to shi wannan rawar din na ibnu bukai sai ya sa masa islami zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yake irin wannan wanda yake manufakkan islami a ga mutum kamar ibnu mubarak yana zaune tare da shi ai ka san dole yake sunna dan ya zo tare da shi za a ce ah to a cikin irin mubarak wani abu tare da irin wani to me yake ke nan wani wani hadisi da karɓar ɗin yake wani abu da yake cikin takura dan kada a gaisa saboda cin hadisin sa wato bai halatta ma a zauna tare da shi a majalisin ilimi ba ballan sana a halarci karatun sa a halarci majalisin riwayar sa na'am
وحدثني ابن شهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد الله بن المبارك قال بقية صديق لساني ولكنه ياخذ عمن اقبل وادبر.
نعم حدثني ابن قفزان قال سمعت وهبا ناجي وهب ينا cewa an Sufyan daga Sufyan Ali al-Mubarak daga Abdullah ibn al-Mubarak wannan Sufyan ba sauri bane ba ibn Uyayna bane Sufyan sun da ya gabata ne gare mu a cikin isnadin yanzu nan da yake da ya gabata gare mu yawa Sufyan ibn Abdul Malik na'am Sufyan ibn Abdul Malik Ali bin Mubarak qala baqiya saduq baqiya malami ne daga cikin malaman Sham baqiya ibn baqiya ibn al-Walid baqiya ibn al-Walid yace saduq lisan ne gaskiya ne a harkar sa lakinnahu ya'khudhu an man aqbala wa adba amma yana karban hadisi da wajen wanda ya da wanda ya fito wato kowa ya waya da wajen kuma yayi tafi ya koyi shine ake ce masa a hadisu baqiya غير نقيه فكن منها على تقية هكذا لو هذه حديث بقية غير بقية فكن منها على تقية حديثا بقية با نقية بني با ترككو بني با وانككو للكسبة fa kun minha ala taqiya ka zaman to cikin tsoro daga hadisan wato kada ka karba saboda zai kawo su isnadi nabi nan sa akwai go afa ya fadar da kuma shi sharrin baqiya wajen riwaya ba kawai malaman sai ke iskafi ba yana yin tabbiti tafiya hatta malaman malamansa idan suka rubuto hadisi daga rawi wanda yake da inki sai ya fadar da wannan rawun da inki ya haɗar da kansa sun rubuto daga malamin malamin saura ita da isnadi sai shi nabi saboda an zubar da dukkan wuraren jumla shi ne ya yi masa tafiya ya yi tsaye tsaf-tsaf in ka ganci shi yasa malamai suka faɗi wannan a kansa suka ce a hadisu ba hadisansa gairu na tsiya ba kun min ha ala tafiya to ka ga ibnu mubarak ya magana a kansa yace fa duqul lisan lakinnahu ya'khudhu amma al-aqbala wa adba sai dai hadisi shi ba tsiya din ana inganta hadisansa amma da sharadin idan isnadin sa gaba shi ne daga farko har karshe yayi da haddasa ne ba da an ba shi ita kawai shi akan kansa yake haddasa ba hatta malamin ma hatta malamin sa ma sai yake haddasa saboda wannan tafiyar da yake na'am
حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني حارث حارث الأعور الهمداني وكان فاسدا وكان كذابا وكان كذابا
نعم يتي حدثني حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد المصري حدثنا جرير دجا جرير بن عبد الحميد الضبي عن مغيرة بن أبي عبد الرحمن عن الشعبي دجا الشعبي آمر بن سراحيل الشعبي إمام التابعين قال حدثني الحارث الأعور الح- الحارث الأعور الحمداني الحمداني حدثني ya yi min hadisi wa kana kazzaba makarici ya da cikin masu ruwaya daga sayyidina ali harith al-a'wa shi ya rawaito hadisin sayyidina ali na a cikin tirmidhi wanda a yake magana akan falala al-qur'ani wanda yake magana akan falala al-qur'ani hadisi nan mai tsawo a ya ma hadisi yake ne اقرأوا القرآن آه، ف أبينا ولا هأتي كتاب فمن أرى هدى في ومن ومن طلب الهدى في غيره أضله الله هذا كلام إيه نعم كتاب الله فيه هدي ما قبل أيوة فيه فصل ما بينكم وخبر من قبلكم و... آه... وخبر ما بعدكم آه... وحكم ما... ما بينكم أو كما قال من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن اتبع هدى في غيره أضله الله إيه، وانا حديث حارث الأعور في روايته لدى سيدنا علي وكذا سأدي يشي وكان كذابا مثلا يشي معناه هنا كتير أو جل رواية تجنزل جزاء كثير منهم متفق على بعضهم an haɗu akan cewa mai rauni kun ga wannan duk ta yi akan cewa da kun ga sha'abi a sha'arin sha'abi ya riski a kibarun sahaba ya riski abdullahi ibn mas'ud da sai gina ali to kun ga ya nuna kanta waɗannan suna da cikin tabi'ai manya tun a lokacin da suka fara aljahu wa tabi suka fara magana akan wato abuwa sun zo da a zamanin sahaba a ƙarshen zamanin sahaba ya kafa da magana ko da haka wannan ilimin ba daga baya bane malaman hadisi ko su ce wani fasar da sun asali a cikin farko aka yi isnad kuma ake magana akan masu riwaya wani a karɓi riwayar wani kada a karɓi riwayar wani ba abu ne wanda yake daga baya aka zo aka fara ba sabanin ta ga kamar yan shi'a ni yan shi'a ilmin jar wata abin sai da ya riga ya sai da ya riga ya nuna wajen malaman hadisi sannan malaman karni na uku suka fara jar wata abin a wajen shi'a amma kun ga wannan an fara jar wata abin tun a karnin farko na musulunci tun a karnin farko na musulunci a zamanin sahabbai a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد بن الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مصبا عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين يأتي حدثنا أبو آمر عبد الله بن برات الأشعري حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن مفضل عن مغيرة لدى مغيرة بن عبد الرحمن قال سمعت الشعبي ناجى أمر الشعبي ينا شوى حدثني الحارث الأعور الحارث الأعور يا كرم تام حديثي وهو يشهد أنه أحد الكاذبين shi wa huwa din dalilin yana komawa ya zuwa da shi sha'abi yana shaidawa cewa ɗaya da cikin makaryata ne
حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد
آه قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم لدى إبراهيم بن يزيد النخعي قال قال ألقمة ألقمة ابن آه، ألقمة ابن قيس النخعي لا ألقمة ابن وقاص لا. قرأت القرآن في سنتين ناكو يكرة القرآن في شكرا فقال الحارث في حارث الأعور القرآن هين القرآن أي توجيه الوحي أسد وهل ولا أتي مع إمة مشيئة يقتلني kaga wannan sa'an ne a cikin addini ya nuna su'u mazhabi mummunan mazhabarsa yasa qadi ya ce wa arju anna hadha min afaqqi aqwalihi li ihtimalihi as-sawab وقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتابة ومعرفة الحق قاله الخطابي ويقال أوحي ووحي إذا كتب وعلى هذا ليس الحارث في هذا ليس الحارث في هذا ليس ليس الحارث ليس على الحارث في هذا درج وعليه الدرج في غيره قال القاضي ولكن لم لما عرف لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوسيلة إلى علي رضي الله عنه وسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم السيء بزعمهم السيء أسيء الظن بالحارث في هذا وذهب به ذلك المذهب ولعل هذا القائل فإن من الحارث معنى منكرا فيما أراده والله أعلم wato wannan ake masa kyakkyawan zato za a ce wai abin nufin da alwahayu hayyu yana alwahayu a can rubutun ilimi din shi ne mai tsanani sun ake masa kyakkyawan matsala ce kyakkyawan fassara to amma bai tuntunta a masa kusurwar zani ba saboda abin da aka sani na mummunan matsalarsa ta wuce iyaka a cikin shi'anci da har ya yarda da cewa akwai wasiya annabi ya yi wasiya da sayyidina ali sallallahu alaihi wasallam kuma da kan cewa shi sayyidina ali shine sahibi sayyidina sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ma wanda ya riwayar wannan ya kawo shi a matsayin irin miyagun maganganu da alharisu a aure su faɗa saboda haka shi al'adu alaihi tukan da ake masa a cikin addinin sa ne banda ma kawai a cikin haddasa ya kamata ya ayyato mu karasa mu karasa asar nan guda biyu akan haris sai mu tsaya a nan insha Allah na'am حدثنا حجاج بن سعيد حدثنا احمد بن يونس حدثنا حدثنا زائده عن الاعمش عن ابراهيم عن الحارث قال تعلمت القران في ثلاث سنين والوحي في سنتين او قال الوحي في ثلاث سنين والقران في سنتين نعم حدثنا حجاج بن شائر ابن الشائر قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زائدة زائدة ابن قدامة عن الاعمش عن ابراهيم بدا ابراهيم النخعي ان الحارث قال سوى حارث الاعور ياتي تعلمت القران في ثلاث سنين لا قرئ القران شكرا اخو والوحي في سنتين ثم وحي في شكرا او قال الوحي في ثلاث سنين والقران في سنتين ثم وحي شكرا اخو قراني كما شكرا alwahi a nan abin da yake nufi shine abin da aka tattaro daga sayyid na da ke cewa shine wasiyar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wato ya fi tsanani ma sai sa ya sai da ya shekara uku kafin ya tsaya ya karanta na'am وحدثني حجاج قال حدثني احمد وهو ابن يونس حدثنا زائده عن منصور والمغيره عن ابراهيم ان الحارث استهزم
يجي حدثنا قص- آه، آه، حجاج بن الشاعر قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور دقى منصور ابن المعتمر والمغيرة ابن أبي عبد الرحمن عن أبي عن إبراهيم دقى إبراهيم النخعي أن الحارث السفلي وحارث الأعور أنتم شيش تكلم أنا تقوم أنت أنت متهم بالكذب wato in ka yanke wani mutaham ne an tuhumce shi wato ma'ana bai halatta a yi riwaya da gare shi ba na'am eh eh shine na karshe wannan zamu kan wa hadathana وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حمزة الزجاج قال سمع قرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد في الباب قال فدخل قرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالجر فذهب حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد يمنا يكرن كامنا حدثنا جرير كذا جرير ابن عبد الحليم الضبي عن حمزة الزيات حمزة القاري لا كنت على رموني ذا حمزة القرآن حمزة من قراءة ما في قراءة حمزة حمزة الزيات قال سمع مرة بن حمداني مرة الحمداني ياجي وتمجنا من ال- من الحارث ساعة ياجي وتمجنا لدى حارث الأعور فقال له اقعد في الباب يا يا أنا الكوفة قال فدخل مرة مرة يتجدد وأخذ سيفه يدقو تكوبنسا قال وأحس الحارج بالشر هارج يتنشي وشر يبيض فذهب في يده وذهب ثم جنى شر من كنشي فكاجر سوى ذلك مرة يجي يدقو تكوبنسا في أي تاشي لاهرة sai ya bayyanci kan cewa shi kansa ya san abin da ya faɗa ba ne kyau bane ya san sharri ne zai biyo baya sai ya tafiyarsa kun ga harifin a'awar kenan musaham fi dini a addinin sama an tunce da magana ta dini kai to kun ga wannan haka malaman hadisi suke tsantseni suke duk wannan da yasa suke yi sai su tsare sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kun ga yana daga cikin cika alƙawarin Allah da yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun muka saukan maka da alqur'ani kuma mu za mu kiyaye shi malamai wanda daga cikin hadda imamu shafi'i yake yana da cikin addikar din sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yadda Allah ya tsara alqur'ani ita ma zai tsare ta. to Allah ya tsara alqur'ani da cewa ba za a yi canji a cikin sa ba a cikin kira ga mutane sunna kuwa ya tsare ta da cewa duk yadda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da duk masu tsira ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai an san su an san su da abin ya zama to haka a shafuɗe ba a gane menene gaskiya ne ne ƙarya suwaye masu riwayar gaskiya suwaye masu riwayar ƙarya da duk mun shiga cikin ruɗu sai mu gina addinin mu ba a san a tashi ba amma wannan alƙawarin Allah ne yadda waɗannan mazaje bayan Allah suka hana kansu bacci suka rinka tafiya dare da rana suna bincike har su gano masu na annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yadda ba za a tafi hadisin ku ba ya zama to an tafi da gaskiya tare da ƙarya an san gaskiya an san ƙarya an bambance tsakanin su والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alaikum salam da Allah ku dan tsaya su nan tambayoyi ko da guda biyu biyu ne ko uku kuma zan yi sanarwa a ɗaya ko biyu sannan sai ba na mara ne na'am
ko kuma rashin bukatar afuwa a ba wai wasu malaman hadisi ba ba ne ai salihai afuwa na'am to akwai waɗanda ta san yayin da mutane za su ga daga kan cikin kanya ko ku ce dole sun da su a wani rashin bukatar afuwa a ba hukuncin su ɗaya ba ai kaga wanda muka wannan an kawo shi ne dan ya bada misali na irin wato waɗanda malaman hadisi magabata daga cikin tabi'ai masu kula suke magana a kansu saboda rashin adalci wannan na salihai daban ne salihai an yi magana a kansu saboda rashin hadda ba saboda ƙaryarsu ba kuskuren da suke yi da har ya kai su ya zama to kuskuren ya yi yawa da suka zama towa masu rukun ba a ruwaya da wajen su ba ba don suna da ƙarya ba ko don saboda a, ba sa kiyaye hadisan su ba su da hadda su ko waɗannan wanda ake tuhu sauran wanda ake tuhuma ko waɗansu a cikin addini su ne, kamar harifin a'awa an tuhumce su saboda zindiƙanci shi ne ke kawo irin waɗannan maganganu wato wanda yake da irin waɗannan maganganu da zai ce wato alwahi wa alwahi akad min alquran yana nufin cewa akwai wani abu wanda yake ba alqurani ba wanda aka ba wato wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu sayyidina ali in har an yana wannan maganar bayan kuma abu ne wanda yake ya saba abin da yake nuna ma'lumun min addini bi darura irin wannan bai halatta a yaji da wannan shi ma mutum yana kawo wannan maziji na aljar wa ta'ali magana a kan abuwa amma ba wai yana nufin kan cewar su waɗannan ko su masa da cikin salihai da hasu ke wannan abu ba a su ba sa da cikin waɗannan asfalihun ne na'am eh akwai ajitattu akwai su amma yawa yawan salihai abin da ake faɗa yawa yawan salihai abin da yake sanya su in kaga an in kaga an an yi suka akan riwayar salihi to ba akan adalar sa bane akan rashin hadda ne saboda ya shiga da ibada gaban da ya haji amma akwai salihai da dama wanda sai kuma sai kafi kamar alqalabi Ahmad ibn Muhammad Abdullah ibn Maslama al-Qalabi kaga al-Qalabi yana da cikin salihai da dan saboda salihai su kamar da muka karanta ran a cikin tarjumar sa in ba ya zo wucewa majalisi sai ga mutane kawai ba abin da za su ce da suna suna hailala la ilaha illallah ga shi mujabu da'awa saboda yawan ibada ko amma ga shi kuma kika amintacce akwai su da dama ga kugai ne iya kugai ne iya ya sahara da ibada wa huwa adina kika musma'un ala imamatihi amma wato yana cewa in dai kaga an yi kuka akan sani to an yi kuka ne a kansa saboda rashin hadda rashin kiyaye hadda ba wai saboda rashin adala ba saboda salihancin su ba zai sanya su su ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ammudan na'am to tabbatin su take su na'am eh kwarai kwarai da sanya zai iya in ba shi da wani lokaci na muzakara sai da dare ba amma ya iya muzakara da rana kuma ya kiyamul layl shine aula تحصيل المصلحتين أولى من إهداء إحداهما كتاب مصلحة الجياتي كتاب مصلحة مذاكرة مصلحة قيام الليل على المثال في مذاكرة كنرانا جدركم أنت كانت كوي في صلى أما أن لوكا تيدا عند رانا كانت تنفو جنما أبنتي ذات لوكا في مذاكرة تيدا لدي ذات بكي دولي كتاب تربى درم ناسا في مذاكرة أصلا في قيام الليل ولا مذاكرة إسمها إبادة نعم تو kafin mu tashi sati ne zuwa kamar da muka ce ba za a yi karatu ba saboda sha'anin zaɓe amma bayan zaɓe a insha Allah za mu rika karatun nan kowace lahadi amma lahadin za mu za mu ƙara wajen tudu kai ne mako ɗaya za mu yi usulun fiqh da fiqh za mu karanta nasrul bulud sharhin maratib su'ud nasrul bulud sharhin محمد أمين الشنقيطي ده إيه أسان مراتب الصعود شيخ الأمور نصر الورود شرح مراتب الصعود طب لو كده ممكن مصطلح لو كده مدان أصول الشيخ ده سادي wato daga goma zuwa sha biyu da rabi bayan asar kuma za mu karanta hidayatul mustaqim sai ibn rushd insha Allah a sai zama to mako fiqh da usul mako hadith da musfala insha Allah bayan zaɓe haka za mu fara sai da wato kowane lahadi in dai ba wani uzuri ya zo ba na tafiya haka za mu rinka karatu insha Allah Kabir nam eh to za a sanar insha Allah abin da muke fata abin da muke fata shi aka yi zaɓen nan za a zauna lafiya insha Allah mu karfafa addu'a a kan wannan saboda haka sashin da zai biyo bayan zaɓe amma sashin da zai biyo bayan zaɓe ba na nan zan yi tafiya da satin da za a yi zaben gwamna ma insha Allah in dai kuma ya ci lafiya zan yi tafiya saboda haka satin da za a yi bayan zaben gwamnoni bayan zaben gwamnoni satin da zai zo bayan zaben gwamnoni daga lokacin da za mu fara karatu za mu fara da fiqh da usul za a sanar insha Allah tun daga shi akwai WhatsApp eh za a sanar ta WhatsApp da kuma wajen da ranar Juma'a na ranar Juma'a na'am wato an matu ko? can wajen kun matu ko? ba kuma insha Allah za a yi da za a gyara ɗakin yadda zai zama to yace za mu sami mu za mu gyara ɗakin karatu yadda zai ishi mutane sai waɗannan ba za mu za mu yi inda za a kai waɗannan insha Allah barakallahu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نعم نعم فاطمه
فاطمة بأخذ متن من مسلمة يجب عود على أصل وعدة يجب ومن لنقل في الحديث سرق رواية ولو مجاوزا غلط نعم لأخذ متن من مص- لأخذ متن من مصنف يجب عبد على أصل وعدة يجب آه، إذا كتاتي ɗaukan matini min musannaf daga littafin da cikin al-kutubul mu'tamada yajibu ardun ala asl wajibi ne wato kayi ka wa- wato kayi muqabalar sa ala asl akan asalin littafin da ake muqabala a kansa to duk da yanzu hadisi sun koma cikin littafi cikin littafai ba riwaya ake min afhamin rijal min afwahin rijal ba in ka tashi ruwai ko hadisi wajibi ne kafin ka ruwai ko hadisin ka ɗauke shi daga cikin littafin sai ka yi muƙabala wannan littafin da nufa wanda aka masa muƙabala da ru- wanda wanda malamin ya rubuta wato wannan ya nuna maka yadda za a ake tabbatar da ingancin nus- nufa na littafi wato ba kowane littafi ne nufa su take tafiya ba sai idan an yi masa muƙabala da nufar da shi malamin ya rubuta wa iddatin mujib idan suka zamanto adadi ne wannan mustahabbi ne mujib wato an so ke ke muqabala sa ala adadin min al nusa ba akan akan wato ke muqabala akan nusa daya wannan wajibi ne wannan ana magana idan ka zo kai ka rubuta alal misali ka zo ka rubuta sahihul bukhari to kafin ka tabbatar da wannan hadisi na cikin sahih bukhari sai kai muqabala dukkan abin da ka rubuta da nuka wanda take a ita kanta an yi muqabala ta kan asalin shi idan kai wannan to wannan ta so ta wajibi idan ka tsara kai muqabala da nuka sama da daya adadi na nuka to wannan mustahabi ne kana son haka duk saboda ne saboda tabbatar da ingancin nuka shi yasa za ku ga masu yin aiki na tafi iya adadin nufa da suka samu iya ingancin littafi iya ingancin littafi don za su duba saboda saɓani da ake samun na nufa ɗinnan kuma yawa yawan nufa ɗinnan da ake da su wato waɗanda aka karanta su ne a wajen malamai saboda aka yi kare kamar wannan littafin abu awana wanda muke tafsirinsa littafin ne ku da babu asalin babu sai dai kaga dai an yi kotun ɗinsa a cikin sosai na sharhi na malamai da suka gani to da muka sami nusa ɗin mun sami nusa guda biyu turkiya da misriya daga baya aka samu wata nusa daga cikin soviet union waɗansu suka samu nusa uku waɗansu ma sun samu har nusa guda hudu to idan za ka tab- idan za ka tabbatar da hadisan sai ka riƙa muƙabala akan waɗannan nusa ta ce a nufar kaza ga abin da yake a nufar kaza ga abin da yake ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلطا وندا يشرط أنت آه آه وندا يشرط أنت شرو حديثي آه وترواية حديثي يشرط أنت شو إن يأي رواية سنة وجمالني ولو مجازا كودا أتي يا سامي إجازة لي غلطا wannan an ce yayi kuskure wato an kuskurantar da shi wanda yake shine magana waɗansu daga cikin malaman hadisi daga cikin su akwai ibn ibn khair al-isbili Abu Bakar Muhammad ibn khair al-isbili yake ittafaqa al-ulama ala annahu la yasihhu li muslimin an yaqula qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaza hatta yakuna indahu dhalika marziyan shi kaga abin da yake ittafaqa al-ulama yake malamai sun yi ittifaqi akan cewar bai baya inganta ga musulmi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ce in ya je ya ruwaito wannan daga wajen malam ko ya je ya yi haddasa ko da da ijaza ne wato ba za ka je halarta ka je ka ɗauki sahihin bukhari ka duba ka ce a to ga shi bukhari ya ce fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka zo ka sai ka je ka sa al-misabin ka ko sai ka zo za ka yi ba ka zo ka faɗa ko za ka yi darasi ku ce ka ta ka ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace dole sai idan ka je ka ji sahihul bukhari wajen malami wanda shi kansa yake da riwaya har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa suka ce gulle fa aiki yayi galabi mu hausawa muka ce mutum yayi galabi yayi rashin kunya ke mutum ya faɗi magana dukkan haka amma alghalab wanda daga ran ne wato hausawa suka samu ma'anarsa wato kuskure wanda ya san kanta wannan yayi kuskure idan dai ka samu littafi wanda yake an tabbatar da ingancin nasabta ce zuwa ga wanda ya rubuta ya halatta ka dauki hadisi da cikin wannan ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka da isnadi zuwa ga littafi to kun ga wannan cikin hadisin nisba din ita aka rasa a littafin ɗan ibabiyya da suke sun ƙaho da cewar ya kuma inganci kafin buhari da muslim haka ba su da nufa mai sama da wanda take da isnadi zuwa ga wanda ya rubuta zuwa ga sura zai ibn habib ba su da nufa sabanin ko bukhari yanzu ibn hajar a cikin a muqaddimar ta fathul bari sai da ya kawo asanidin su zuwa ga bukhari to da in kaje ka dauki fathul bari za ka yi san cewar a ta karanta to daga ibn hajar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga imam bukhari an tabbatar da nasabar nasabar littafin ya zuwa ga bukhari to irin wannan ne ba za ka samu ba a kan shi wannan littafin ba wanda zai kawo maka isnadin ka har ya zuwa ga shi ne wannan littafin a a da a samu waɗanda suke wayar wannan littafin da ya gare kamar shi bukhari kaga ya sahara da cewa wanda suka ruwaito littafin nasa da Muhammad ibn Yusuf al-Surabri da Ahmad ibn Shakir da Ahmad ibn da Ahmad ibn Maslama akwai Ahmad ibn Sufyan Ahmad ibn Maslama na musulmi to wannan ya su ne suka rubuta littafin daga wajen wanda ya rubuta to idan littafin idan kana da littafin da yake an yi muƙabala da shi akan nuska da aka tabbatar da riwayar ta daga mai littafin ballantana ma idan aka mukabalar ta akan nusa kwafi masu yawa to wannan ta yi abin da yake ya wadace ta da tabbatar da ingancin nasabta wannan hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in kai wannan shi ne ya wadata to da wannan muka kawo karshen mabahisul hadith as-sahih to kun ga kamar yadda ibnu hajar al-isdini ya ruwaito wannan ijma'i a wanda yake ba haka bane an ruwaito shi daga ba'dul muhaddisin to ibnu barhan shi kuma ya ya ruwaito ijma'in fuqaha akan cewa ya halatta haka zalika abu ishaq al-isra'ili daga cikin malaman shafi'iyya shi ma haka ya faɗa قال ألفية الطبري من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه وهذا غلط ثم نقل عن عن الإمام وابن عبد السلام نحوه عن ثم نقل عن الإمام في إمام الحرمين إمام الحرمين وابن عبد السلام في عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء قال الزركشي فمن شرط أن شرط التقريب من كتاب يتوقف على اتصال السند إليه فقد حرق الإجماع وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه وينسبه إلى من رواه ويتكلم على علته وغريبه وفقهه وليس الناقل للإجماع أي على المنع مشهورا بالعلم مثل اجتهاد هؤلاء الأئمة بل نص الشافعي على أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه فليس فليس تعرف أي إجماع بعد ذلك قال واستدلاله في الحديث المذكور أعجب وأعجب إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك وإنما فيه تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قاله وهذا لا يتوقف على روايته بل يكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب في كتب من خرج الصحيح أو كونه نص على صحته إمام وعلى ذلك عمل الناس ولما فرغ من القسم الأول شرع في الثاني بقوله الحسن mun kare mabahisun hadisin sahih mun dauki darasi hudu a bisa lokaci ma yayi ko akwai tambaya na'am za ma mu duk kudi ka muku na'am
kuma gabata eh kuma ta yi ta fi ke sanin ko wani abu eh shi zan masa aiki haka na'am da hadisansa wani jawabi wani ya- ya ake yin haka wani shawara zai kama a bayan misali mutum zai haka ya zai ya na'am wato a zama sai yana so ya yi wannan farko abin da zai sai ya duba a littattafan magabata da suke safari kamar ibn hajar a cikin tar- ko da yake ibn hajar a eh, kamar ibn hajar da ya yi allubab fi a- allubab fi tahrij ahadith asbab an-nuzul آه، ما إمام- آه، آه، آه، في تحريض أسباب النزول إمام ابن حجر آه، يا أيها الناس suka je inda suke wato kawai jin hadisan ne da suke ciki in suka an aka kawo hadisin sai ka bi in wanda ya rawaito hadisin sannan sai magana a kansa sihatan wa ba'atan in ya inganta ka ce ka tabbatar da inganta ka inda inganta ba ka tabbatar da rashin inganta kuma koyaushe idan mutum za ka tabbatar da in za ka yi irin wannan kamata ya kafin ka tabbatar da ingancin hadisi kafin ka faɗi naka ka kawo hukunci da malamai da suke gabata suke da ce wa sahahahu fulan wa fulan wa fulan ta kawo sannan ka hukunci a kansa ka ce wa hukmu al-hadith annahu sahih idan akwai wanda suka saba su ma ka faɗa sannan sai ku tarbi tsakanin maganar su da maganar wanda ya saba musu ka fitar da abin da suke yi da su to kamar yadda ka faɗa nan haka za a iya yanzu kamar ka ɗauki a a tufatul mawdud a littafin ahsanul mawlud na ibn qayyim a kaddara cewa wanda suke littafin ba su tafi da ba dan yanzu kusan duk littafin da ake masa tafi ta yi tafi da ba to a kace a ɗauka kan cewa wannan littafin ba a masa ba sai ka ba hadisan ka fitar da su a ka bayyana hukunci akan kowanne alaikum salam Hmm. Na'am.
an yi magana a kan akwai malamin da ya yi shi wala a cikin ta tsoron hawa a abinan alaƙasar yana Hmm.
nan bayanin da ne da ɗansu da tsoron da kuma shi malamin eh abu sa'id bin abu sa'id bin malini shine ya faɗi wannan yake shi ya karanta musannaf bai ga hadisi guda ɗaya bai cika wannan sahih alaƙar da bukhari ya ce shine malamai suka ce masa wannan magana ta akwai isra ya wuce iyaka wa illa akwai jumla wafira na hadisai wanda suke alaƙar da wa huwa qadru ruba kamar yadda al-hafiz zahabi ya ce sai ta rubutun littafin to kaga wanda ya kore abu in aka samu abu ɗaya ma sai ka rusa magana ya ce babu da baki ɗaya saboda aka doda da da hadisi ɗaya aka samu an rusa magana to wanda yake abin da ya faru din kuma to ran akan wani alaikum assalam Malam kuma yadda aka ce ya faɗa cewa asalin kowane musulmi adalci ne.
ibnu hibban na'am
To, sauran malamai na hadisi sun saba masa
eh wajen saboda a adalci da malaman hadisi suke nufi ba adalcin musulunci kawai ba adalcin wanda ya haɗu tare da shi da hadda shi ne abinda malaman hadisi suke so shi ka za ka ga ba ka cewa fulanun adil sai da suke fulanun fiqa domin fiqa ana nufin adlun fi nafsihi babu kulli hadisi yana da adala kuma yana da hadda to shi ko ibn hibban bai duba wannan ba dan ya ce duk wanda yake musulmi al'asulu fihi al'adala to sauran ba su kuma ba yasa malaman hadisi ai suke magana a kan rawi da aljar wa ta'adi dan su bayani a mudarin haddasa da kiyaye wata da kuma alaikum salam
misali ko ba wata irin takardar zai yi amfani ta fuskar kwamfuta misali an samu harada a kan biyu misali aka fuskar aka amfani ya yi amfani da shi wajen yin biyu da samun harada
eh wato wannan shi din da yana da cikin fa'idar mustafardat takwatul furu domin hadisin da yake a cikin mustafardat aka samu wannan fa'idar ta takwatul furu to ya fi hadisin da ba a samu wannan fa'idar ta takwatul furu zai zama suna da cikin tarjihi amma ba istifraj ne ya ba da wannan wato ba istifraj ne wato karina da cikin qara'in tarjih ba ba a cewa kasancewar hadisi yana cikin mustakhrajat yana da cikin qara'in tarjih to dai a cikin kasratul turun yana da cikin qara'in tarjih dan ta yi hadisi yana cikin mustakhraj amma babu kasrat babu wannan fa'ida ta kasratul turun saboda in kake istifraj yana da cikin qara'in tarjih kaga ka tabbatar da abin da bai tabbata ba domin idan ya zama to babu wannan fa'ida da aka samu ta kasara ta tsoro a cikin istifrajin da ake na wannan hadisin to ya tarjihi da kasara ta tsoro ta ra'ayi da zai alaikum salam na'am na'am تدليس ثلاثة نعم ولي أعمل أحسن أحسن بارك الله فيك عبد الله أعمل فيه سليمان بن نهران في أخو نعم إيه Mm.
in aka samu waya da gare shi nasu shin kowane malamai sun san da wani ko kuma ana bin wasu hanyoyi ne don za wanda za a iya tabbatar da su a koyo wannan da yana daga cikin ara'i da malaman hadisi suke amfani da wanda daga cikin su akwai bukhari bukhari yana itimadin riwayar shoba an qatada domin ya tabbatar da cewa qatada bai tabbata ba haka zalika ma riwayar riwayar shoba daga abu ishaq as-sabi'i shi ma bukhari yana amfani da wannan saboda haka wannan ka'idar ka'idar ce tabbatacca saboda shi shoba a ala wajhil umum banda ma waɗannan guda uku ɗin ala wajhal umum abinda suka abinda ake cewa a kan su shine baya karɓar riwayar malamin ka sai wanda ya san yana daga cikin masmu'at din wannan malamin daga malamin kaga shi yasa imam muslim a afwan imam bukhari ya kawo a riwayar jabir ta hadisin salatul janaza a kan salatul janaza da ake ga najashi wanda mutum ya fitar da ita amma ta riwayar abu zubair ce an jazo amma sai imam bukhari ya kawo wannan riwayar da ke zata jazo yace wa qala jabir wa saffana rasulullah sallallahu alaihi wasallam saffaini aw thalatha wanda wannan riwayar ta abu zubair ce an jabir kuma ya kawo ta da sigatul an'ana shi ko abu zubair ba a karɓar an'ana sai yayi yana da cikin tabaka ta uku to in ka duba isnadin a cikin sahih muslim wanda riwayar asalin ta yana cikin sahih muslim in ka duba riwayar shuba ne ya rawaito daga abu zubair shuba ne ya rawaito daga abu zubair to kaga wannan ita ce karinar da yasa muslim ya saka hadisi haka dalika bukhari ya hukunci a kanta da inganci domin idan bukhari yake wa qala fulan da sigatul jazm ya nuna cewa wannan islami ingantacce ne zuwa ga wanda yake aiki da kansa shi ne abin da ake cewa al-mu'allaqat at-ta'lil na bukhari idan kana da sigatul jazm yace wa qala za kamar yadda zamu zo mu gani ai wa man rawa bi shirkati bi qala fa fil asah kullu ittifala yana wannan mutisal ne tsakanin sa da malami saboda haka wannan ban san wanda kake cewa yana jijina wannan maganar wani ne yake jijina wannan maganar to to in ka sake gani ka nuna mu zan so in ga menene wajen sa dan mu dai a a yana daga cikin a cikin littafin malamin mu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdul Latif al Abdul Latif Allah ya ji kanka ya rasu a cikin littafin sa Zawadul Jahl wa Ta'dil ya kawo a wajen Zawadul Tahdid ya kawo cewa ɗaya daga cikin hanyoyi da ake gane wato bayyana sama'ul mujallis shine abinda malami a wato abinda zai kawar da tadlis din waɗansu fitattun malamai kasancewar mai ruwa almajirin sa al-isnadin shu'ba ne domin shu'ba ya ce kafai cikin tadlisa talata kuma ya ce baya an tabbatar da cewa baya riwaya daga malamansa sai ingantaccen musmu'at din malaman daga malamin alaikum salam bambanci ne ke so tsakanin al-tafsir da tafsir
da ya so takrib shi ne kawai hadisai ɗin ka fitar da su daga masajir suna da azumin su ga wanda suka ruwaito da hukunci a gari da hukunci a sau shi ko tahqiq shi ne ka fitar da nassin littafi a ainihin yadda mai rubuta littafin ya fitar da shi ba hukunci shi ne tahqiq wato in wani idan an samu sabanin nusa ka tabbatar da wannan ne yake inganci da abin da musamman sun ya kawo wanda ba kawai lalle ka tsaya a kan nusa kaɗan ba wani lokaci dole sai ka koma sauran littattafai ka ga yaya suke na ƙabin wannan magana wannan shi ne tafi dan aiki ne kowane magana kuma idan mutum ya idan mutum ne littafin ya yi sai azuminta wato tahqiq yana da fuska biyu akwai tahqiqun nafs da akwai kuma hidmatun nafs tahqiqun nafs shine ka tabbatar da nafsin ya zo yadda malamin ya kawo ta hanyar duba nuka da duba masajir da suka yi amfani da wannan littafin don ka tabbatar da abin da ke ciki sannan hidmatun nan ba shi hidmatun nan da farinci ya daga cikin hidmatun nan in ya kawo aya sai azumin ayar a inda take in ya kawo hadisin sai ka farinci hadisin in ya kawo maganar malami ka tabbatar da wannan maganar ta malami a wani aina take kuma kai bayanin wani ne wannan malamin shi ne wannan shi ne hidmatun nan to abubuwa guda biyu ake a cikin tafi shi kenan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك